من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الوقد وتنفرج به الكرب وتنفرج به الكرب ودقرا به الهوائج وتنال به الرقائب ويستسقى القمامة بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفتى الكامس بر آله وذريته وأمهات المؤمنين wannan fasali ne na biyar wanda yana magana dangane da girmama shi wannan annabi namu birri alihi da nuna nagarta ga alayen sai da na rasulullahi shi ne ahal baitihi kenan wa ashiratihi da danginsa gaba ɗaya suna ciki su ne 'ya'yan bani hashim da 'ya'yan bani muɗallabi da 'ya'yan bani ɗari amma wasu malaman sun ce banda 'ya'yan bani abdushamsi da bani naufali e wa zuriyatihi nan ne ko da zuriyar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda ‘ya'yansa da kuma ‘ya'yan da ya taro na jikokansa kamar ‘ya'yan sayidina Hussein da ‘ya'yan sayidina Hassan irin su Ali Zainul Abidina wa auladihi ma da ‘ya'yakunsu min al'ayyummati na shugabanni a yau manya-manyan shehunne da manya-manyan sharifai da ‘ya'yan sayidina Rasulun Umahatul Muminina da umar wa zuwajihi da matekunsa to kaga anan kaman badali ma aka yi ko tunda an ce umar na rasulullahi eh wa azwajuhu umahatu to haka ce azwajuhu da matekunsa to sai aka bayyana abun a fili wanda annabi ya aure su kaman ayar manzon Allah sau da yawa ana kiranta da binta abiha wani yayin ma kuma sai a bar wannan a ce da ita siddiqa wani yayin sai ya ce as-siddiqatu bintu siddiqi wani yayin sai ya ce da ita humaira eh bintu siddiqi wa khadija ta kuma da khadija eh ana kiranta khadija bintu kuwailid wani yayin kuma sai ya ce da ita kubra uwar gida kenan ita ce kubra ko kuma a ce ummu bani mahaifiyar uwar ƴaƴansa wa hafsa sai kuma hafsatu binta faruk a gidan sai na umar faruku ko kuma a ce su hafsatu binta umar ko a ce hafsatu binta faruku don farukun sunan sai da na umar ne wa umma habiba da umma habiba binta abi safiyan ukutu ma'awiya yar uwar ma'awiya ukutu zaidu kuma yar ukutu yazidu ne ha ila yau tunda ma'awiya yana da yan uwansa yazid eh wa saudatu da sauda binta zama'aci da umma salama binta abi umayya da maimuna bintu haris da zainabu binta jashi da juwaira bintu rigari da safiyatu bintu hayyi to wayannan dai su ne matekun sai na rasulullahi eh amma idan an tayi lissafi da farko an fi so a fara da khadija ba yadda mai littafin ya kama na ba da khadija ake farawa ita ce uwar gida ayaye kuma ana farawa da fadama duk da ma wasu sun girme ta to kama kassa kama hara كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم wayannan fa san sa ya zama wajibi shi yasa sai ga mutum ya zama bai da imani tunda wasu daga ciki za ga ba sa son Aisha to kuma an ce san su ya zama wajibi to ina kai ina kin wasu a cikin su duk mutum da wannan mace ko na annabi ya je yana kaikayin kin wani a zuciyarsa to akwai wani abu na munafunci ne ya fara tsiro in yana da dama kar ya bari ya tsiro in kuma ya tsiro to zai fi karfinsa in ya fi karfinsa zai jefa shi a wuta to haka ma har da alaihi kamar yadda aka motsa mutane akan aso wa'annan wasu laka hukumu shiga ta barkin sansu a matsayin ibada yake as-salahu salihu sahabbai wanda suka riga mu gidan gaskiya to akan wannan tsari suka tafi akan kaunar matekun sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da nassi na alqur'ani qala allah ta'ala إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
abin da Allah ya faɗa Allah ya ce sai da aka harfa tauhidi mata ka'ida ta za'ida aka ce inna ma yuridullahu abinda Allah yake nufi lilihi ba an kuma rijiza Allah ya tafe muku da dauda eh ya ku ahlul baiti iyalansa suna cikin matekunsa suna ciki wai dahirakum Allah yana da ban zai tsarkake ku ta dahiran tsarkake wato kuma ina wanda yana zai samu sa najasa kaga dahi da Allah ba za fa sihiriya ba tunda Allah ya ce yayi niyya zai tsarkake ku inna ma yuridullahu yi ba an kuma rijina ya ahalar baiti ne ma gurin akwai ya da ake kaddara ba ya qur'ani ne babu ya ma akwai ya ahalar baiti wai dahira kum ta dahira wa qala ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum kaji qala ta'ala Allah ya ce wa azwajuhu ka zama ce kun sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to idan kun cika al'umma ta halal ummahatuhum uwayenku ne matekunsu uwayenku ne haka Allah ya labarta eh matan da iyayenmu ne to ina wanda zai yi iyarsa ta ina zai shiga aljanna tabbaci ga haka ma idan ka je lahira wai za ma ta abdi yayin da bawa ya mutu ana tambaya ana tambaya aka ce wa ma ummuka sai ka ce ummina aisha da zaujin nabi kuma idan ka duba da idan basira ba ma wai ka ce ba ta haife ka ba a ita a duniya ma ba ta haihu ba ba ta ma haifi ɗa ko ɗaya ba amma an tambaye ka za ka ce ita ce mahaifiyarka mala'ikun sai su kyale ka kuma yi maganar da yake cikin nan game hankali akwai girmamawa kala-kala mala'ika bai zai ce ma ita ta haihu ne ba shi mala'ikan ya san ita ba ta haihu ba kai kuma a zahiri din da mahaifiyarka amma da ka ce ita ce an zan ba ita ce ta haife ka ba ba kuma ita ce iyar taka ba amma wallahi ta wannan alfarman da kace ita ce shi kenan a dalilin wannan iyarka ta zauna lafiya ubanka ya zauna lafiya kai ma ka zauna lafiya kana cewa ba ita ce ta aife ni ba iyarka uwarka ta higa uku barin gaya ma gaskiya kaji ita uwar taka ta higa uku babanka yana ciki kai kuma kana tara kaga uku sau uku nawa ne tara yawwa yi mana ita in dai baka faɗa ka ba dan in suka fara jirgan ka wallahi sai ka je karkashin kasar mun kai da kaman ka kai dan rayin kunya ka ce da malaika ni fa ko dan tsoro ka ja ita bata yi ba ya zan ce ita ce da ka faɗa ga uwar taka amma ga uban naka ka bari sai ka fake da ita sannan kuma sai a kyale ka fakewarka da ita hi zai nema ma zama lafiya yasa duk mutumin da kaje yana sokan wasu daga matekun sai na rasulullahi to akwai karancin rai rabu a tare da shi amma ba nan zai duniya zai ga rai rabun ba sai ya je lahira idan ba kai girmama ta ba a duniya za a game da rashin rabu idan kuma suka ne kai a nan duniya to ba za ka wanye lafiya ba ba za ka wanye lafiya ba bare a lahira dama wuta za ka Allah ya ce iyayenmu ne mu muna wani magana wanda in ma akwai abin da za a girmama fiye da iyayenka ai shine wajibi a kanka ko eh Allah ya ganar da mu
أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد الأدل من كتابه وكتبت من أصله حدثنا أبو الحسن المقرع الفرقاني حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الكفاف قالت حدثني أبي حدثنا هاتم هو ابن أقيل حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل حدثنا يحيى هو الهماني حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن يزيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
kaji an koro isnadin hadisi zuwa zai da ɗan arkam yardan Allah ya tabbata a gare shi ƙala yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu kasa kunne mu ji ga nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an tudukumullaha ahala baiti salatan annabi ya ce ina muku magiya da Allah ku duba girman Allah ku kyale min matana da iyalaina ina muku magiya da Allah ina sai da annabi ya mana magiya da Allah sau uku kar a ji wani ya yi magana wanda ba ta alkhairi ba dangane da matekunsa ko da yaran gidansa dan Allah annabi ya ce dan Allah ku kyale min matana dan Allah ku kyale min matana annabi ya ce dan Allah ku kyale min iyalan gidana mu ci ko cewa mana ya ma dan shi ma mu mun hakura insha Allah sai da annabi ya mana magiya da Allah dan Allah dan Allah yi mana abinda annabi ya duba ya aure ya duba ya aure kayansa ka ce za ka yi ja ka faɗi magana mummuna in ka ji yadda ake ɗaura auren yawanci ma Allah shi ne waliyi yake ɗaura auren kuma annabi ya duba ya zauna da mace yau yau maganar da muke fa yau in jikin annabi haka ya taba jikinka ba wuta ba zai ba za ka kwanta da su a mayafi ɗaya da wannan annabi namu da wannan wata mai haske sun zuƙi haske iya haske kai ne ɗan tamale ne ko ɗan wane ne kurin ka ce za ka taɓa matansa Allah ya ba haɗarin da yake tsakani wallahi ya fi sauƙi da kaje ka yi ga ƙarƙashin dutsen uhudu ka ce a sako mu ya fi sauƙi da wannan abin da mutum zai annabi duk inda ga annabi ya ce na gama ka da Allah ku kyale min matana ku kyale min iyalan gidana sai da ya faɗa sau uku to ai kaga in mutum ba shi ne abokinsa ba ya kamata ya ji wannan magiya na wannan annabi namu har wai al'umman annabi wai wai a gidanka da aisha wai mutum in su aisha wai sai sai zai canza mata suna haka fa ake yanzu in ɗanka abubakar wani ya daina magana da kai a yau waye sunanka abubakar eh to aiki ma sai fidda kai shi ba ya san abubakar wanda ya ji sunansa aisha ko yakka aisha ko abubakar ko sunanka umaru haka mutane ko sunanka usman mutum kai da shi kun daina mu'amala kuma wannan tsarin za ka ce da hiwar addini ne kamata wanda yana da raguwar rabo a lahira ya gane ba addini ba ne ba addini ba ne ba addini ba ne in dai da wannan za su yi yaƙi ya kamata ga 'yan ballan sunan su ma ba a san me ake faɗa ba amma so ake haka ne to ga sunayen mutane wanda babu kasan kansu ba a duniya ana kira ba a ce komai ba duk sunan duniyan nan ban ji an musa sunan kowa ba har ban mali ba wanda muka ji ya tsine ban mali shine shugaban rawa na duk duniya ba wanda muka ji ya tsine ban Michael Jackson of the world wanda yi halittar da Allah ya masa ma ya ce yaƙi da Allah ya tayi yinsa ya ce yi bai yi daidai ba shi abin da yake so ya zaba kansa ba yi Allah ya zaba masa ba saboda haka yi wannan zaben da Allah ya masa bai masa ba canza masa halitta haka kurin ya ce yi yana so ya zama mace Allah zai mai da shi namiji ai ba haka yake ya ce a canza masa aka ji aka sashi a inji inji ya dafa shi farinsa ya koma na mace aka je muryarsa aka sa na'urori da komai murya ta zama na yamace aka ji aka masa ofirin aka cire zakar aka huda aka yi masa yadda duk tsarin halitta yake na mace aka masa allura duwawunsa ya fito suka dinga yi wa gurbin nonansa allura nonansa ya dan ɓuɓɓugo ya yi haka ya zauna lafiya ba mu ji wani tarihin duniya da muka karanta ne ya sa muka san wannan to amma sahaban annabi ya taya annabi yaƙi da su aka kafa addini da su aka yi komai ka ce wai ba ka son sunansu to wannan mai wannan sunan ma ka tsine ya kamata a yi adalci ko insha Allah to za a game da Allah inna rabbaka la bil mirsad mm wayannan sahabbai na annabi wallahi ba sai ka fito fili ba ka faɗa ko a zuciyarka in dai kana kin su gaskiya kai dan wuta ne duk duniya ba malamin da zai gyara ko a zuci kake kin su mm kuma kai ma da kanka an- in ka kawo qur'ani a daki amman ka gwada yau zan ba ku samfar duk wanda yake kin sahabban annabi yana tsammanin shi ba dan wuta bane to ga magwaji Allahu akbar kai alwala bayan kai alwala kai na bula raka ne ka ranzai ka ajiye qur'ani ka ce Allah ni na ina na rantsa da qur'ani akan ni dan aljanna ne in dan wuta ne da mutu inda ka gwada in kai ka Wani ba.
Eh, ni dai na na tabbatar dan aljanna ne ni akan lakin sa in dan wuta ne qur'ani inda ya ganni ka gwada an kai ka ai kai ma ka san ƙarya kake ba sai wani ya sani ba kai kadai ka gwada Mm.
ka sha labari yi mana to amma masu magana suka ce Mm.
ba abin da za mu ce saboda ba gurbin a ce ɗin ba ne mu je gaba Mm.
قلنا لزيد من أهل to بيته baya da wannan ha'ila yau Mm.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana min ali baiti da alayen gidansa kala نعم قلنا نعم قلنا لزيد من أهل بيته
sai aka gaya zaidu din Mm.
aka ce zaidu to suwaye ne ahalan baitin sayyidina rasulullahi Mm.
قال آل علي وآل جعفر وآل أجيل وآل العباس
Kala ya ce, Ala Aliyu, ‘ya'yan Ali, Mm.
wa Ala Jafar da ‘ya'yan Jafaru, Mm.
wa Ala Aƙilu da ‘ya'yan Aƙilu, Mm.
wa Ali Abbasu da ‘ya'yan Abbas, Mm.
wayannan su ne ahlu baitin Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam Mm.
su ake nufi wanda annabi ya tara su da mayafi ya lullube su.
Mm.
Ya ji Allah ya ga tsakaninsu da jahannama kamar yadda ya lullube su da wannan bargo. mhm.
وقال صلى الله عليه وسلم Mhm.
إني تارك فيكم ما إن أقدتم به لم ترلوا Annabi ya ce, Inni darakun fikum shi'an azima.
Mm.
na bar muku wani abu mai girma ina katon bihi idan dai za ku yi riko da shi lan tarillu anil haƙi ba da hu abadan ba za ku bace gabanin gaskiya ba har abada to me annabi ya bar mana كتاب الله وإترتي أهل بيتي فانظروا كيف تقذفوني فيهما annabi ya ce kitabun lahi na bar muku littafin Allah shi ne alƙur'ani Mm.
wanda yake da aya dubu shida da mai tan da sha hudu wa idrati da kuma ‘ya'yana ahla baiti su ne ahalin gidana Mm.
eh fanzuru ta'amalu wa tafakkuru ku yi tunani dai kai ba ta gaba duni bihi ma yaya za ku mai ne a bayan su za ku girmama mun ƴaƴana ne ko za ku walakanta su to ga nan dai ni na bar muku su kuma ni in ji annabi ya ce shi ne annabin mu ku kuma al'umma ta ce idan kun faranta musu kwa ga ku tadda ni da walwala idan ko kun musu ba daidai ba Mm.
to ka gani abin da ku bai ku kuwa jawo amma dai muna sauraro Mm.
annabi haka ya faɗa ya koma ga Allah bayan ya koma ga Allah Mm.
aka walakanta 'ya'yan gidansa Allahu akbar.
sai da na Hussein ya kashe shi sai da na Hassan aka bashi guba ya ci Mm.
duk abin da yake tsoron aka yi musu wanda suka yi wannan laifi to kuma su ma sun tar da Allah wannan kuma sai da Allah ya yi da su Mm.
na yanzu kuma wanda yake kin su idan kin ahlul baitin annabin kake da matansa Mm.
to za a sa ka tabarkin da wayancan suka tafi wanda suka nuna musu soyayya suka tafi gare su to yau ma in kana son su layin da suka tafi akai za ka tafi to Allah ya tabbatar da mu a layin nuna musu soyayya Mm.
وقال صلى الله عليه وسلم Gaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa معرفة آل محمد براءة من النار annabi ya ce kun ga sanin alayen manzon Allah ba ma ka so su ba fa sani الله أكبر.
eh ai sai ka san abu za ka so abu ko إن شاء الله tunda a hadisul qudsi ya ce ta arfini kawai ta abu ni to kaga ma'arifatu a san su ma idan ka san su baratun minan nar ku mutane ga wuta eh idan an san abu in so ne sani zai sa a so abu ai yawwa idan ma tsoro ne sanin abu ne zai sa a tsorata yanzu bature shi yayi bindiga ya fi kowa tsoron bindiga soja yanzu ya fi kowa tsoron bindiga me yasa ya san sharri mai kuɗi ya fi kowa son kuɗi ka gwada ka gani in yana da miliyan ɗari in naira goma zai ɓata zai bi kadan goma ya san ta kai da baka san ta ban kana da miliyan ɗaya in naira dubu zai ɓata ma ba ruwanka baka san matsayinsa ba to shi yasa sanin abu yakan sa a so abu to ku fara sanin nasu mataki na farko idan ka tayar da da'ira ta farko na sanin to ai kaga sai da'ira na biyu ita ce so to tun a da'iran farkon ma ba kai ba wuta da annabi zai yi bayanin yace da'ira na gaba ba zai ce aljanna za kaga yanzu wannan shi ya nuna mana mafahumin na gaba eh sanin ƴaƴan gida na annabi yace ba kai ba wuta to kaga san su kuma zai nuna mana fa za ka yi ga aljanna to Allah ya taka da alkhairi وحب آل محمد جواز على الصراط hubbu to tun da mun fita daga sani ai sai so wa hubbu ali muhammadin kaga duk wanda ya so alayen annabi to jawa- za ka tsallake siradi daga ka tsallake siradi sai ina sai aljanna daga ka tsallake jira za ka yi idan shugaba zai wuce gaba kuma sai ka zama tawaga wuf sai ka ga cikin tawaga yi ana dafifi da aka ji a balle kofar aljanna ko a buɗe ta eh sai ganka a ciki ba tare da kayi tsammani ba ta yaya kai zo soyayya ai so gaskiya ne Allah mun gode maka Mm.
والولاية لآل محمد أمان من العذاب Wani wulaya abin da ake nufi da wulaya taimako da taimakawa da nuna so ga li'ali muhammadin kaga duk wanda ya nuna soyayya ga alayen wannan annabi namu to amana min al'azab ya amince ba yi ba azaban Allah eh kaji mm.
قال بعض العلماء Mm.
معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم to an koma can baya eh da aka ce a san su din balar ulama yayin wasu malaman suka ce da mu ma'rifatu mu kaga sanin alayen manzon Allah to shine ma'rifatu min ma'rifati makanatu a san matsayin su na kusanci min annabi sallallahu ana so in zaka san su ka san matsayin su da annabi ka sani in an ce in ka ce na san sayyidina ali sai a ce to me matsayin sa da annabi eh ina son hakan sai a ce to ya zan yaya matsayin sa yake da annabi jika ne sai da na ali ba sai ka ce dan uwa ne fadima ba sai ka ce yarsa ce ta tsatso matekunsa ba ka ce a abinda da za a raba gado sai sun ci gadon annabi dan dai ba a rabawa to ka ji dalili ka san matsayin yaya suke kusa da annabi to idan ka san matsayinsu a kusa da annabi sai ka duba kuma naka matsayin eh za a ga kana nesa can ba kusa ba eh to Allah ne ba su annabi to kaga wanda kaga wannan dole ne ka so su saboda wannan annabi namu to mu kuma ba zai gaje mu al'umma ne na annabi mu jama'ar sa ne wayannan fa dangin sa ne mu kuma ba jama'ar sa ne to idan kana so ya so ka sai ka girmama jam- dangin nasa kai jama'ar annabin ka girmama dangin nasa to kai kuma sai ka yi daraja haka ne ko idan mun girmama dangin annabi to sai mu ci albarkacin dangin dangin nasa haka abin yake bi da bi ne yayi وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه wai fai za yayin da arabahum bi zalika yayin da ka san su a wannan matsayi araba wuju ya haƙi ma'anan ne za ka san fuskokin haƙƙinsu ko hurmatin da albarmansu bi sababihi saboda dalilin wannan annabi namu Mm.
وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت منتهركم تدهيرا
labari ya zo mana daga umar bin abi salma yayin da Allah ya sauke wannan aya har zuwa ƙarshen aya wa zalika وذلك في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكتائن To, a lokacin da ayat ta sauka to a ɗakin akwai umma salma matar sai na rasulullahi eh kaji matar sai na rasulullahi eh tana gidan da aya ta sauka da a fadima annabi ya ce a kira masa fadima batula da hasan aka kira sai da na hasan dan gidan ummina fadima wa husainin da sai da na husaini su ku wajen lalahum annabi ya lullube su biki sa'in da bargonsa to ya aka yi wa aliyun kalfa zarihi sai da na aliko yana bayan annabi so uku an lallabe za a bargo ɗaya sai da na ali annabi ya sa za a gaba ali kuma yana bayan annabi to yaya annabi ya ce ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
sun magana annabi ya ce Allahumma ya ubangiji ha'ula'i kaga wa'annan ahla baiti su ne ahlan gidana fa azhib anhum ar-rijza Allah ka tabiya musu da dauda wa dayyirahum Allah ka tsarkake su mana ta dayyiran tsarkakewa وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه labari ya zo daga sa'adu dan abi waqas yana cewa لما نزل الآية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة yadda lokacin da Allah ya sauke ayar mubahala faman hajaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibina to saukar wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ali anan ma kamar yadda ya wancan annabi ali ya kira wa hasanan da sayyidina hasan wa husaini da husaini da fadima faqala wa qala sai annabi yace اللهم هؤلاء أهل أهلي Allahumma ji ya ubangiji ha'ula'i wa'annan ahali al-aqrabuna su ne ahalina wanda suke kusa da ni Mm.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه annabi ya faɗa haƙƙin sayyidina aliyu ibn abi dalib eh a haƙƙin sayyidina ali annabi ya yi bayani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma ga abin da annabi ya faɗa Mm.
من كنت مولاه فعلي مولاه annabi ya ce jama'a duk wanda yake neman ubangida ya rike a duniya ya huta in ji sayyidina na rasulullah annabi ya ce rike sayyidina ali duk wanda ya rike sayyidina ali bin abi talib to ai kaga ya rike ubangida yi ya rike ubangida bayanan da annabi yayi yana da yawa akan sayyidina ali bin abi talib yace la'ana allahu man la'ana walidayhi duk mutumin da ya la'anci iyayensa a wani maganin annabi ya ce Allah ya la'ance shi wala ana Allah man zaba bi ghairi Allah duk wanda ya yanka ba da sunan Allah bai shi ma fa Allah ya la'ance shi wala ana Allah man awa muhdis duk mutumin da ya taro da wani abin ki shi ma Allah ya la'ance shi wala ana Allah man gayyara manarul arda duk mutumin da ya jirkita wato gurbin ƙasa kamar a ce nan ga iyaka mutum ya jirkita shi ya canja shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ance shi to amma duk dai wani hadisi ne mai tsawo ya tafi kan haƙƙin sayyidina aliyu ibn abi dalib akan sa ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja annabi aliyu aliyu ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai da na ali yana barci annabi ya zo gun sai da na ali ya tadda yana barci a kan ƙasa ya ce ya tadda ya ce ya ce ya ce da sai da na ali a haku a kuma ayyuka abu turabi an ta abu turabi kai ali ya ce to abin da ya cancanta sunanka uban ƙasa eh ba ana cewa shugaban ƙasa ba to daga ali ka ɗauka shi sai da na ali bin abi ɗalib ba wai ka ce masa shugaban ƙasa ba uban ƙasa eh ya sa mafi yawa ma annabi yana kiran sai da na ali da abu turab wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallaitul malaikatu alayya wa ala aliyu bin abi dalib saba sunina annabi ya ce mala'iku suna min salati suna wa sayyidina ali salati shekara bakwai a kalu suka ce wali ma zaka ya rasulullahi ya manzon Allah waye dalili ya ce a ya ce lam yakun ma'i min rijali gairu to a mazaje ba ni da wani idan ba shi ba mala'iku Allah ya tara su yawan ya kai duniya suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammadin wa sallim kuma su wa alama sallala sai da na aliyu radiyallahu anhu suna sai da na aliyu salati suna annabi salati shekara bakwai suka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙƙin sai da na aliyu mala'iku suna mun salati suna yi wa sai da na aliyu salati annabi ya ce wallahi sai da suka yi shekara bakwai dilli labari ya zo ha'ila jama'a rasulullahi sallallahu alaihi walad bani abdul mudallib annabi ya tara ƴaƴayen bani abdul mudallabi wa hum yawma idhan arba'una rajulan a lokacin su arba'in ne daidai wa in kana minhum laman ya'kulu al-jaza kamar yadda mai ashifan ya kawo akwai mai tun akuya man shi kai wa yashrabul farq yana yin ruwa kamar minan laban yana shan nono kamar kimanin kwanan sha uku faƙala lum annabi ya ce ya bani abdul mudallabi إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من آله أكم bayan ya gara sa annabi ya ce Allah ba bai aiko manzo ba sai dai ya aika masa wato daga ahalinsa akan ɗan uwansa wa waziran da wazirinsa wa warisan magajinsa wa wasiyin da wasiyinsa wa munjizan li'idadi wanda idan makiya sun taso zai yi musu maganinsu wa ƙariyan lidini wanda yau idan annabin ya bar duniya sai Allah ya bayi dan uwan da zai biya bashinsa fama minkum ya tabi'uni ala an yakuna aki kaga duk wanda ya bi ni a cikin ku waye zai bi ni a cikin ku ya zama shine dan uwan nawa wa waziri wa wasi wa zai bi ni a cikin ku ya zama waziri na ya zama wasi na wayan jizu iddati wanda zai min maganin maƙiyana wa ƙari daini wanda zai biya bahina faƙama ilaihi rasulullahi sallallahu yana gama wannan magana sai da na Ali bin Abi Dalib ya mi kuma duk ƙabilan bani hashin ɗin wa huwa yau mai zan azgaruhum sai da na Ali ne ƙaramin فقال لهم يتعجلوك لونا وقدم إليه الجزعة أكا قباتر مسدا وأن النام دا أكا صابا دنون الناك باسك شا وأن دي يتزم ما دق أبن دك يسو أدد دنجم من يهاجم وأن دي يتعجب سيدنا رسول الله to sai da na alihi ya faranta annabare a cikin dangin alihi ya doki wannan nauyi ya ce ya rasulullah zan maka haka to Allah ya saka sai da na ali da labar alkhairi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حديث النبي أنا جوا إن كليلي ووزيري وكليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي وينجز موئدي ويقري ديني علي بن أبي طالب هذا النبي يفعل أنه صلى الله عليه وسلم يقول كليلي بدأتينا ووزيري وزيري لا wa kalifati halifa na in ji annabi halifa na fi a haliya cin iyalai na wa kairu man a taraka ba'adi da mafi alkhairun wanda zan bari a bayana wa yanzu mau'idi wanda zai zartar min da alkawari na wa ya kari dini zai biya min bayi na ali ne bin abi ɗali shi yasa a ran da za a yi ƙaura daga maka zuwa madina ai annabi ne bar sayyidina ali akan gadansa aka sayyidina ali ya lallaba da bargon annabta na wannan annabi na to annabi ya ce masa ali za mu tafi agon da suke dan bibbina bayi ka bari sai ka biya ka fita shine dalilin barin sayyidina ali ranar yakin tabuka da aka bari ranar yakin badar kai annabi ya ce ba ka so ne ka zama a matsayin kamar haruna da annabi musa a tare da ni wannan hadisin ma kuma a darajojin sai da na ali qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa ra'aytu ala babil jannati makatuban la ilaha illallah muhammadar rasulullahi aliyu aku rasulullahi annabi ya ce da na je kofar aljanna annabi ya ce na ga an rubuta la ilaha illallah muhammadar rasulullah sai aka sake rubuta aliyu a ku rasulullah sai da na ali dan uwan manzon Allah idan an ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah Allah ne ya dora aliyu kuma a ku rasulullah ba dai aljannan za ka ba to ka ga wannan a rubuce kaga wannan hadisin a rubuce duk wanda zai je aljanna in yaje zai gani mm zai gani a wani hadisin ma har da ƙari eh law anna ummati samu hatta yakunu halaya wa sallu hatta yakunu al-awtaru thumma abgaruka la akbahum Allahu ala wujuhihim finnar eh da al'umma za su yi azumi mutane su rame fata ya ɗanfare da ƙaihi mutum ya yi sallah sallan ya sa ya tankwara ya zama kamar tsirkiya in dai yana ƙin ka ali Allah ya ce Allah ya wuta zan je yi sallan da azumin ya zama na banza an tambayi sa'altu aba sa'idul kudri an tambaya abu sa'idul kudri ana ali ibn abi dalib kasata aka ce abu sa'id al-kudri ba mu labarin sayyidina ali ibn abi talib mana ake be fa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqulu naji annabi yana cewa kalakan nasa min ahjari shata Allah ya halarci mutane daga itatuwa mabambanta wa qalaqtu ana wa aliyu min shajaratin wahidatin annabi ya ce ni da ali da itaciya ɗaya Allah ya yi mu fa ana asaluha wa aliyu far'uha annabi ya ce ni ne gindin itacen alihi ne reshi fa dube liman ta mazzaga bi asaliha wa akala min far'iha annabi ya ce aljanna yana maraba da wanda ya yi riko da gindin itacen kuma ya ci daga rehen ya ci ɗan itaciya daga rehen shi ne ali ibn abi talib Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa kulika da an biya wa min a hijarin shata Allah ba ya halarci rayukan annabawa da itatuwa mabambanta wa kalaqani wa aliyan min shajaratin wahidatin ni da sayyidina ali annabi yace a itaciya daya Allah yayi fa ana asaluha annabi yace ni ne gindin itaciyar wa aliyun far'uha sai da na ali shi ne re wa fadimatu liqa'uha kummina fadima ita ce ganyen itaciyar wal hasan wal husaini samaruha hasan da husaini sune ƴaƴan itaciyar e faman ta'allaka bi qusnin min aghsaniha naja duk wanda ya ta'allaki ya ratiya daga wani rehe daga rehinan itaciyan ya tsira wa man zaga hawa wanda ya biya wa san zuciya walau an abada abdallah bainan safa wal marwa alhum an da zai je tsakanin safa da marwa ya riki wannan guri mai daraja a matsayin ibada ya yi shekara dubu yana bautawa Allah summa alhum amin ya ƙara dubu summa alhum amin ya ƙara dubu summa lam yudrik mahabbatuna illa in dai san ali bai shiga zuciyarsa ba illa akabahu Allah alamun kirhi fi nar Allah ya kibar da hita hanci kuma ina a wuta summa tala sai annabi ya karanci wannan aya ja mana kulla as'alukum alaihi قل لا أسألكم عليه عذرا إلا المودة في القربى. النبي زي جاوب الآية. ya ce ta jama'a kun gani fa ni ban tambaye ku komai ba lahira sai dai idan kun je gaban Allah tambaye ku yaya san wannan annabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisin da aka samu daga ikrama daga abdullahi dan abbas yana cewa قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله قريبا من نور قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعين ألف عام annabi ya ce Allah ya halarci wani bulala wani sanda irin sandan nan mai kama da bulala Allah ya halarci wannan sandan min nuri na haske qabla an ya kalqa Allahu duniya bi 40 kafin ma ayi duniya tun da shekara 40 aka yi wannan sandan faja'alahu amama al-arshi sannan yana nan a gaban al-arshi hatta yakunu awwala mab'asi har ya kasance a farkon lokacin da za a aike ni a lokacin da aka aiko ni duniya fashak aminu wani zuban sai Allah ya raba lokacin da Allah zai bayyana ni a duniya zai halicce ni sai ce fashak aminu wani sun sai Allah ya tsaga sandan gida bisar fakalaka minhu nabiyyu kuma a rabin sai Allah ya halarci sayyidina rasulullah wani zul'akaru a ɗaya rabin sandan to Ali ibn Abi Talib eh sai arabin Allah ya halarci Ali eh sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunta ana wa Ali nuran baina yadayya Allah yace Annabi yace ni da sayyidina Ali muna haskiya gaban Allah mudi'a muna yi wa Allah biyayya yusabbihu Allah zalika nuru wannan haske yana wa Allah tasbihi wa yuqaddisuhu yana tsarkake qabla an yakluqu adam tun kafin bai annabi adam ba bi arba da ayar alhum am da shekara dubu goma falamma khalaqa Allahu adam yayin da Allah ya halitta annabi adam rakkana zalika nuru fi silbi sai Allah ya karkatar da wannan haske a tsakansa falam nazal ba mu gushe ba fi shay'in wahidan muna nan abu ɗaya ni da Ali hata idraqna har muka rabu fi silbi abdul mudallabi a can tsazan abdulmudallabi fajaza fajaza ana wajaza ali annabi ya ce Allah ya saka min da alkhairi Allah ya saka wa ali da alkhairi sannan isnadin hadisi ya zo duk muna cire muku isnadin ne don a yi saurin kawo karatu eh daga imu ma'abadin amma bari wannan ɗaya karanta muku isnadin ku ji kai ta mamaki agabarana abu na ƙasan bunu samar kandi حدثنا آسف بن حسن حدثنا أبو عمر بن مهدي حدثنا أبو عباس بن عقدة حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن محمد العبدي حدثنا أبي حدثنا عبد النور بن عبد الله عن محمد بن مجيرة القريشي عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال to isnadin da ake son sake muku ne don a samu saukin karatu eh ba ta aliyu lailatan sai da na ali ne ya kwana a wani dare karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-mushrikina annabi ya fita izuwa ga mushrikai aliyu bi zira ala bi ali ala birayihi liyuma ala qurayhin bi yana nan akan shimfidan annabi dan ya kare qurayshawa nazala hadhihi al-ayati a lokacin wannan aya ya sauka wa man wa minan nas man yashri nafsahu zaka ja mana wa minan nas man yashri nafsahu tiga marzati la ya kama na wallahu na wallahu ra'ufun bil ibad kanzullahi Allah ya yarda a can zangayar gwani wane ne gwani yahuza shine shugaban tsangayen duka na gwani yahuza ka gan shi nan kan zillahi so aikin da suka sa kenan banda karatun qur'anin ba wani aiki menene mutum zai rubuta qur'ani kace sai yayi menene menene laji ban taba sanin ma wani abin eh laji kai ka ji fa in ba a san ba ina zaka je wannan jama'a ni na san ma laji na ce rubutu mai kyau yake so na ƙur'ani ya ce to akwai ƙur'anin da an yi musu laji ya ce a can ba za mu haka rubuta ƙur'ani ba sai ka yi laji in ka gama rubuta ƙur'anin ka ka samu ƙur'anin to sai an koya ma wannan laji ɗin to sannan sai ka sa sai ka sa takarda yake gaya ma to kowa a bar ya inda Allah ya je sunansa kanzul lashi Allah ya saka masa da alkhairi to kaji to annabi sallallahu alaihi wasallam aka sauke wannan aya a daren da sayyidina ali yana ya zauna a gadon manzon Allah a ran nan duk kafirawan suka zo ina annabi baya nan da aka zo kafiri wajen dubu suka bude ɗakin annabi sai ga ali yana zaune ya ce ku zo gani nan shine Allah ya masa jinjina ya ce wa minan nasi man ya shari nafsahu ibtiga amarzatin lahi wa marrata rasuli cikin mutane akwai wanda zai sai da ransa dan neman yardan Allah to akan Ali ya sau duk malamin tafsirin duniya in zai fassara ma wanda yayi wannan to ba kowa bane sayyidina Ali ne ibn Abi Talib Allah ya saka sayyidina Ali da alkhairi kafiran suka yi toko toko ba wani ba kafire da ya magana babu shi babu shi suka ga ya ce ku zo mana ai gane nan ya zare takobi yana lullube da bargon annabi dan daren nan sun danno duk muka sai ya ƙaru za abin da za a yi in mun biya ta hifa annaba zai nisa ku zo mu kyare hifa wanda ya zo gun duk masu bin annabi bayi ya zo ya biya ya gama ya ce to jama'a mutanen maka ya ce ali bin abi dalib zai fita daga maka ya zo ɗakin kaba ya zo filin daga ya kewaya ya ɗaga takobi ya ce idan akwai namiji a cikin gari ga mata ga yara ƙanana suna kallo ya fito mu buga a nan dandalin maka aka yi hiru ya ce to idan babu akwai namiji wanda zai iya tarana a jeji ya yi gaba ga hanyar da zan bi e ta nan hanyar zan bi zuwa madina ko da wani namiji mu game da shi a can daji ya ce to jama'a ku shaida aliyafata kuma a sahabban annabi idan akwai namiji wanda zai bi bayana ya zo mutane suka yi cancirindo ya tusa sa ga wacce ku fice gaba ya ce ta jama'a ali ne ya fita da jama'a ko da wanda zai bi baya can an jima sai da na umar ya zo dandalin makahima ya yi kirari ya yi kirari ya ce ga umaru faruku ali ya yi gaba umar faruku ya zo ya yi kirari ya kewaya ya zare takobi ya ce jama'a akwai maza ya ce ga mazaje za su fito su raka annabi zuwa madina ya ce ni umar ya ce ni namiji ne eh kuma ya ce duk garin nan ba makiyinku irina ya ce ina ƙinku ni ne makiyinku kuma ya ce gaba yanzu aka fara da kafiri ya ce inda wanda zai ce kar a fita a yau in ga ɗan da uwarsa ta aibe ya zo dandalin maka sunansa abda akan shiru kafir ya fi dubu goma ya ce inda wanda ɗansa ya haife ya fito a cikin uwarsa uwar ta hiriya ta haife ya ce zan buga kuma ga uwarsa ta leko ta katanga kuma za ta fito fili ta fito dandalin maka umar yana hirin zai bi bayan annabi ya shiru ba wanda ya tare shi ya ce jama'a ya ce idan da ɗa namiji wanda ya isa namiji ne ya dahu ko ya tsumu ya ce ya yi gaba ni umar ya ce zan fita a daidai lokaci kaza kuma ta hanya kaza zan ji aka yi ya ce ina jama'an musulmai wanda sun kasa fita tana tsoron kafirawa yiwu sai mutane suka zo gurin ya ce to wayannan dangin ku ne da yayan ku zan fita da su in an isa su kuma a kwace su in kun isa ku kwace su ko a nan kar ku ce su bini ko a can daji ku sa yara mahaukata su tare mu su kwace su ya ce ku wuce mu je sai da na umaru shi ma haka ya fito ya danna wayannan kadai su ne wanda suka fita su kadai su ba su nemi yan rakiya ba eh sun aboci Allah da manzansa suka fito suka je tsakiyar daji da aka je sai na Umar ya bata lokaci ya tsaya wanda aka rago suna sai da na umaru mu dawo mana ya wai muna tsammani ko wani zai biyo bayan ne kar a yi sauri idan aka yi sauri kar ka yi tsammanin cewa ko an abin da me yake da suna ko ana saurin fita ne da ya je samu tsakiyar dutse mai lungu-lungu wanda in ka gangaro kwari ne ya ce kuɗi a sai aka shi ruwa ka zo har wuni can an jima sai a zo da doki raba-raba in kana zuwa da doki shi yana tudu sai ka zangoro ya ce kafiri ne ko musulmi a musulmi ne guduwa muka ya ce to tsaya kai kafiri ya bayan ka eh babu ya ce matsallabe ne za su zuwa eh in kafir ya leko in ya ga hasken fuskar yana haka kan tudu zo dan wanka ne ya ce a'a zai gudu ya ce da na haɗa ka da mutuwa ta raka ka a nan ne ya fita ya bar kwarin karanta tarihinsa kadai ya isa aya eh annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da yau muka ja to yau muka zo kansa annabi yana faɗa wani hadisi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man amana bi wa sadaqani falyatawali ali ibn abi talib annabi yace wanda ya imani da ne gaskata ni to mutum ya riki sayyidina ali a matsayin ubangida fa inna wulayatuhu wulayati wanda ya zubunci ali ne ya zubunta wa wulayati wa wulayatullah wanda ya zubunce ni ya zubunci san Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi annabi ya ce ausi man amana bi wa sadaqani bi wulayati aliyu faman tawallahu tawallani wa man tawallani tawallallahu Allah ne min wasiya duk wanda ya gaskata ni ya yarda da ni to ya so Ali annabi ya ce duk mutumin da ya so sai da na Ali bin Abi Talib to wannan fa ni ya so wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu an ya haya hayati wa yamutu mamati wa yaskunu jannatu adani lati garaza Allahu rabbi falyatawalla ali ba'di annabi ya ce duk wanda yake so ransa yayi dadi ya rayu da rayuwata ya mutu akan sunnata ya ga aljanna ta adani wanda ubangiji ya jibanci dasanta to mutum ya so sai da na ali bayan na bar duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa man ahaba an ya zama saka bi qaribi min yaqutatil hamra'i wanda yake so ya rike sandan nan na yaqutu ja alladhi garasa Allahu bi yadihi fi jannatil firdaus al a'la falyatamsaku bi hubbi ali ibn abi talib to wanda yake son haka ya so sai da na ali ibn abi talib man zarrahu an yatamassaka bi qaribi durri alladhi garasa Allahu fi jannatil adni فليتمسك علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمسك بقريب الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه فليتمسك بحب علي بن أبي طالب إيه النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب علي بن أبي طالب ya kulu na hasanati annabi ya ce son sai da na ali fa ya kulu sai'ati yana cinye zunubi in kana son ali kula to zunubin ka zai zama babu kamata a kulin nari la hadabu kamar yadda wuta ya ce cinye kirare to haka son sai da na ali bin abi dalib ya ce cinye zunubi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدائرا فقال اللهم إيتيني برجل يحبه الله ورسوله النبي yana zo yana yana tare da wani tsuntsu a hannunsa sai annabi ya ce Allah ka kamun wani mutum wanda Allah da manzo suke son sa mana fa ja ali ibn abi dalib fa qala ya ce Allahumma wali Allah ka so shi sayyidina ali ne ya zo gurin sa wani ruwaya ma ya ce Allahumma idini bi habbuka ilayya faja ali fagala allahumma wali allah ka so shi annabi yana tsaye allah ka kamo wanda kake so mana a cikin bayinka yana tsaye a wani guri sai ga sai da na ali bin abi dalib ya danno gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ba annaba hadiya na tsuntsu soyayye faqala yaji allahumma adkil alayya ahabbu ahli ahlal ardi ilayka ya kulu ma'i allah an ka annabi soyayyen tsuntsu sadaka sai annabi ya ce hadiya sai annabi ya ce to Allah ka kamun a duk duniya wanda ka fi so wanda yau ne da shi za mu ci wannan tsuntsun qala an ya ce fa ja aliyu dan sai da na ali ya zo fa ajabtuhu na masa odana suma ja saniyatan fa ajabtuhu da sai da na ali ya zo sai ana tsin ya tare ya ce kai annabi yana uzuri ko ba da ya tafi can an jima kuma sai da na ali shi ana tsin baya sa alin ya hibo anan da ya ƙara dawowa ya ce kai annabi ya ce fa sun tsare kar wani ya shigo sun maja a saliya ya sake zuwa sa uku fa jabtu na tsare alan dai rija an ya kuna dawati da rajulin min qaumin so nake a dangi na wani yazo annabi yayi addu'a Allah tsuntsun nan ka kawo wanda a duk duniya hi ka fi so za mu ci tsuntsun nan da hi sai sai da na ali yazo ana tsin sai ya tare ya ce koma ya ce in tare shi sai da na ali ya koma can an jima kuma alin ya dawo ya ce annabi ya ce karin bar kowa ya shigo koma shi so yake a danginsa wani yazo sau nawa sau biyu ya zage zuwa ya zage mai da sai da na ali sun maja an rabe na hudun ma ba wanda ya zo alin da ya ƙara dawa fa'azinta lahu sai na yi masa izinin ce to shiga falamma ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya ga alin Allahumma wa ana uhibbuhu yace Allah wanda ya zo din dama ina son sa yazo fa kalama hu min tsairi da sayyidina Ali da annabi suka ci wannan soyayyen tsuntsun to jama'a an tare ya dawo an tare ya dawo in Allah ya ce yana son mutum ai sai kallo haka ne ko to wani ruwayan ma da ya zuwa haka ne amma ruwayoyin sun kai akalla kalla sun kai kaman ruwaya daban-daban kaman guda hamsin annabi sallallahu a wani ruwayan yace adan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi da'irin fa qala allahumma idini bi ahabbu qalila ilayya ya akulu ma'i min hadha tayr fa ja'a ali ibn abi dalib fa daqa baba da ya hana dan a wani ruwayan sai da sayyidina ali yadda ki koban yadda ki koban yace ana ruwaye ne zai ce ali ne sai ta bude masa tunda ya buga koma yace sai ka bude masa eh kunta ana wa abi abbas annabi yana faɗa yace ni da ana ni da wa abi abbas da babana abbas bin abdul madallabi jalisai ne suna zaune inda rasulullah inji mai ruwaya abbas ne ba da labarin yace muna zaune a gurin annabi idan da kana ali ibn abi dalib abbas baban abdullahi dan abbas yana zaune a gaban annabi da yi abdullahi dan abbasu iz da kala ali ibn abi talib sai sai dina ali ibn abi talib ya shiga gurin wannan annabi namu fa sallama yau annabi sallama faradda alaihi rasulullahi sallallahu manzan Allah ya mero da sayyidina Ali sallama wa basha bihi manzan Allah yana walwala da nashawa wa kama ilai ba da naga wa annabi da ya dai sai da ya rungumi ali wuyan annabi da wuyan ali sai da suka haɗu wa qabbala baina ainihi annabi ya tsotsi tsakanin idaniyar ali nan haka annabi ya sai da ali bayan ya gama wa ajlasahu an yaminihi ba fa an ya sari ba ya zaunar da ali a damansa ba ana cewa na hannun dama ba to ali ne na hannun dama wa ƙala abbas sai abbas ɗin babban manzan Allah ya ce ya rasulullahi a tuhibbu haza manzan Allah yanzu haka kake son ali fa ƙala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa sai annabi ya ce masa ya ammi rasulullahi wallahi lillahi ashaddu hubban lahu minni yace wallahi lillahi ashaddu hubban lahu minni duk sanda nake masa sanda Allah yake wa Ali ya fa haka ina son sa amma sanda Allah yake wa Ali har ya funa ba inna Allah ja'ala zurriyatu kullu nabiyyin fi sulbi Allah ya sanya wa zuriyan kowane annabi zuriyan sa yana kazansa wa ja'ala zurriyati fi sulbi hada kaga wannan zuriyata tana bayan kowane annabi zuriyansa yana tsatsansa amma ni zuriyata tana bayan wannan sai nuna sai da na anan أكبرني أبو محمد إسماعيل بن أبي قاسم بن أبي بكر حدثنا عمر حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر البهيري حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباجيزي إملاء ببغداد حدثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي حدثنا الحارث بن محمد المكبوبي حدثنا أبو بكر بن إنياش عن معروف بن كربوزي عن أبي دفيل عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا شوى لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين e daga dagan dan annabi adam annabi ya ce ba zai guyi ba ranar lahira sai an tambaye shi dangane da abu guda hudu an ilmihi ma amala bihi za a tambaye ka ilimin naka mai kai da shi wa an malihi mimma iktasabahu dukiyarka ta ina ka nemo wa bima anfaqahu ta ina kuma ka ciyar wa an hubbina ahlal baiti kuma sai Allah ya tambaye ka yaya san da kai wa ahlal baitin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa man hum sai aka ce ya manzon Allah to su ahlal baitin su wa za a tambaye ka su fa au ma biyadihi ila ali yace kaga wannan sai an tambaye ka shi shi ne Ali kai baban Ali ne Ali karama ce sai an tambaye ka shi annabi ya nuna ya ce kaga ya nuna Ali ya ce sai an tambaye ka Ali a lahir an kana san sa sannan ka zama dan aljanna ina fata kun fahimta to Allah ya saka da alkhairi to ranar lahira sai an yi wa duk mutumin da yake annabi ya ce wallahi kabansa ba zai gushe ba sai an tambaye dangane da abu guda hudu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بإلى دا أمنتم الله يناتشوا أمرني الله تعالى بهب أربعة الله يا أمر تاني دسان أبو بداه وأخبرني أنه يحبهم الله يا لا برتامي هي ناسان أبو بداه إنك يا علي منهم annabi ya ce Ali daga abin da Allah ya umarce ni na so su kai kana ciki innaka ya aliyu minhum sayyidina ali abu guda hudu da Allah ya ce yanzu in ji annabi ya ce kana ciki innaka ya aliyu minhum sai da annabi ya faɗa sau uku ya ce wallahi sayyidina ali kana cikin abu guda hudu da Allah ya ce na so su eh ashhadu anni sami'tu rasulullahi in ji wani sahabi an umma salma qala tana cewa ashhadu anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi yana cewa man ahabba aliyan faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah wa man abgara aliyan faqad abgarani wa man abgarani faqad abgara Allah dama wannan shi ma mai littafin namu na Aisha fa na alƙali iyar ya kawo ya sami da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu li aliyu annabi yana ga ya sayyidina Ali ibn Abi Talib inna Allah akazal misaqal mu'minina ala hubbika Allah ya riƙi alƙawari da mumini a kansu soka wa kazal min zaqul munafiqina ala bagarika Allah ya riƙi alƙawari da munafikai akan kinka duk wanda kai yana kin ali munafiki ne walau rabta kai shimul mu'minu ma da mumini za ka bugi karan hancinsa sai da na ali annabi ya gaya masa ya ce wallahi ba zai ƙi ka ba walau nazarta da nari da alal munafiki ma uhib da munafiki za ka zuba masa dinari ka masa karin zinari annabi ya gaya ali ce munafiki fa ba zai so ka ba ya aliyu la yuhibbuka illa mu'minun wala yabghuruka illa munafiqun ali ba wanda zai so ka sai mu'mini ba kuma mai kinka ali sai mu'mini to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam gahi yana kudu ba eh wani sahabi ne koro mana isna daga handabu ana abihi qala kadabna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawm aljum'ah fa qala ya ayuha an-nas qaddimu qurayhin wa la tuqaddimuha wa la ta'lamu minha wa la ta'lamuha quwwatu rajulin min qurayhin ta'dilu quwwatu rajulain min ghayrihim amanatu rajulin min qurayhin ta'dilu amanatu rajulain min ghayrihim يا أيها الناس أوصيكم بحب ذي أقاربها أكي وابن أمي علي بن أبي طالب النبي أنا كربا رنجما يا فتحك ya yi bayani ya yi bayani ya ce to jama'a ina muku wasici da ku so min dan uwana dan uwana dan amina ranar juma'a ka san ba a magana maimakon ka tambaya ka ce waye ne sai annabi ya ce ali ibn abi dalib فإنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني عذبه الله عز وجل wannan ranar juma'a sai na rasulullahi yana kuduba ya faɗi wannan sannan wani sahabi ya ce sami ta amara bin yasir ya kulu mun ji amma da ɗan yasir yana cewa kame ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu mun ji annabi yana cewa ya aliyu inna allaha zayyanaka bi zinatin allah ya ma ado da adan da لم يزين العباد بشيء أحب إلى أحب إلى الله منها adan da Allah ya ma Allah bai taba yi wa wani ado da mafi soyuwan ado irin wannan ba wa hiya zinatul abrari inda Allah wannan shine adan bayin Allah na gari a gurin Allah az-zuhud fi dunya sayyidina Ali mai gudun duniya ne kuna da labarin gudun duniya ta ko wata rana yana zaune sai ga wata yarinya kyakkyawa ta zo gidan Ali ta ɗan rere da murya assalamu alaikum sai da na Ali da yake waliyin Allah ne ya ce shiru ya ce wannan sallamar da nake ji amma duniya ce ko mace ce fa ita duniya ce ta zama mace ta yi sallama ta zo gidan Ali sai da ya gano muryar duniyar ya ce wannan sallama da nake ji amma duniya ce me kika zo yi ya ce na zo ne na aure ka ya ce ta aiki haramun ne gare ni na riga na miki shika uku ai na riga na miki shika uku aiki haramun ce gare ni na miki shika uku saboda haka ki fita ki bar min gidana eh wanda aka mata shika ɗaya ko biyu ita ce ake sa ran kome amma na muke shiga uku ki fita ki bar gidana ya ce anya kwa ka duba maganan nan ko dai kai za ka fita ka bar gidana ai duniyan ai gidan naka ni ne shi gidan naka ai ni ne in ji duniyan ai ni ce yau da haka yanzu a gidana na tarar da kai ya ce to bari in bar miki sai ta bi duniyan ta bi sai da na ali da gudu ya fita da gudu ya tsere mata ya ce Allah ya min tsari da ke ya fita ya bar gidan to wannan zai so maka duniya eh in ka duba hadisi za ga yadda aka yi to zuhud mai gudun duniya ne faja alaka la tanaluha ita duniya ma ba za ta tadda kai mina duniya shin a duniya sai da nali ba zai samu komai ba wala tanalu duniya min kai ita ma duniya ba za ta samu komai a gurin ka ba wa balaka hubbul masakina Allah ya ma baiwa sai da na ali da san muskinai faja alaka tarza bihim atba'an Allah ya sanya ma da mabiya wanda Allah ya yarda da su wa ya rubuta bika imaman Allah ya yarda da kai akan cewa kai imam ne fadu be liman ahabbaka aljanna yana maraba da wanda yake son ka sayyidina ali wa saddaqa fika wanda ya gaskata ka fahum jiranuka fi darika sune makotanka gidanka na lahira wa rafaqa'uka fi jannatika sune ayarinka a gidan aljanna wa maman abgaraka wa kazzaba alayka fa haka alallahi an yuwa fikahum yawmal qiyamati wa an yuwaqifhum Allah ya tsaye da su yawmal qiyamati mu waqiful kazzabina din mai kinka a lahira Allah zai tsaye da su a matsayin masu ƙarya an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yana cewa wani hadisin inna ma rafa Allahu al-qadar fi bani isra'ila bi su'i ra'ayihim fi anbiya'ihim abin da ya sa Allah ya ɗauke ruwan sama dangane da bani Isra'ilawa saboda mummunan ra'ayinsu ga annabansu wa anna Allah azza wa jalla ya rafa wal qadaru ana hadhihi al ummati bi bibrihim ala ali ibn abi talib wannan zamanin namu idan kun ga an ɗauke ruwan sama to kin ali ake yadda Allah ya ɗauke ruwan sama ga bani Isra'ila ga mummunan ladabi da suke wa annabawa to wannan zamani namu kuma idan ka ga an ɗauke ruwan sama to kin ali ake yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواية النبي ناشوا إن الله منع كدر المدر عن بني إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم وإنه يمنع كدر مدر هذه الأمة ببغرهم على علي بن ببغرهم علي بن أبي طالب تاك النبي فدا يتي ونن الأمة ما إذا سنا في سيدنا علي بن أبي طالب to lalle Allah zai dauke ba zai ba su ruwan sama ba labari ya zo daga abdullahi dan abbas yana cewa kala haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala laqad aradani fi salati fa akatu bi halaqati fa qantu fa inni la ajad barda lisanihi ala zahar kafi ولولا دعوة أكي لرأيتموه مربوطا بزارية فتنظرون إليه النبي يجد وعدوين أتكين سلا شيطان يدو da ya zo kuwa zai kama annabi da koko annabi ya je sai Allah ya bani dama na daure shi ba dan addu'an dan uwana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da zan bar ya har gobe ku gani a wani ruwayan annabi Sulaiman ne alaihi salatu wassalam a wancan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ya qulu li aliyu annabi yana gaya sayyidina ali ya ce mahabbika mahabbi sanka muhibbuka mahabbi sanka sona ne wa maburuga mabugari kinka kuma annabi ya gaya sayyidina ali ya ce kina ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك مثل من إيسى yace misalinka kaman annabi Isa ne abgaratuhu yahudu hata bahatu ummuhu yahudawa saboda kin da suke wa annabi Isa har zaga kago wa mahaifiyarsa kiran ƙarya wa habatahu nasara nasara saboda san da suke wa annabi Isa hata anzaluhu manzilatul lati laysa lahu suka sauke hi a matsayin da bai kamata a sauke yi a ciki wato kai kuma haka kake haka annabi ya gaya sai na ali yanzu wasu har ƙarya suke wa sai na ali wasu kuma so suke su mai da shi kaman Allah shine dai magana yace kai misalin ka kai kama da annabi Isa dan wasu ka duba so suke masu bauta masa kaga wannan sun fada nasara wasu kuma in kaga kin da suke masa irin su ibnu taymiya inda suke sai da na ali to su kuma kaga sun zama kamar yahudawa eh haka misalin ali yake to za ka so ali ka so so na sunna yadda Allah ya ce a so shi shi kuma ibnu taymiya da nabada kar ku musa wanda ya ga kin da yawa sai da na ali ku duba minhajin sunna dai za ga kin da yawa alam za ga duk da haka za ga kamar ma na rage قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو أمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيك مثل من عيسى ابن مريم عليه السلام أبغلته يهود حتى بهت أمه وأحبه نصارى حتى أنزلوه بمنزلة الذي ليس به shine a wani ruwayan aka sake sake maimaita shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta Ahmad ibn Hanbali mun ji Ahmad dan hambali wa kada sa'alahu rajulun an qaula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne tambayi wato Ahmad dan hambali yace aliyu qasimun na faqala yace me ake nufi da wannan hadisin ne sai ta haza hadisin mudarabun dariqahu anil amashi walakin hadisin ladhi laysa alaihi lays labasa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda dai annabi ya faɗa wancan hanyar isnadin yana da matsala wanda annabi ya faɗa ya aliyu la yuhibbuka illa mu'minun wa la yabghuruka illa munafiqun wa qala Allahu azza wa jalla innal munafiqina fi darajil asfali minan nar faman abghara aliyan radiyallahu anhu wa huwa fi darajil asfali minan nar anji Ahmad bin Hanbal ya jayi duk wanda yake kin sayyidina Ali to gaskiya yana karkashin wuta ranan gobe kiyama eh sannan أكبرتنا أم المجتبى بنت الناصر قالت قري علي بن إبراهيم بن منصور حدثنا أبو بكر بن مقري حدثنا أبو يؤلى حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي حدثنا نصر بن مزاحم عن جعفر بن زيادة عن هلال بن مقلف عن عبد الله بن أسعد بن زرارة الأنصار عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرج بي إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤ فيه براهيم من ذهب يتلالى فأوهي إلي أو أمرني في علي بثلاث كسال أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد بر مهاجليا wannan hadisi annabi ya ce daren da aka yi isra'i da ni aka yi miraji da ni muka je wata fada na katanga da aka gina yi da lu'ulu'un amma shimfidan da yake wannan masarauta na zinari ne yana kyalli yana haske fa wallahu ilayya annabi ya ce sai Allah ya mun wahayi ya umarce ni cikin ɗabi'u guda uku ya ce annahu bi aliyin ga sayyidina ali annahu sayyidul muslimina aka ce sayyidina ali ne shugaban musulmi wa imamul muttaqina sayyidina ali ne shugaban masu tsoron Allah wa qa'idu gurra muhajjalin sayyidina ali ibn abi talib shine shugaban masu sofa ne masu farare biyar ranar lahira eh qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin annabi yana cewa man arada an yanzura ila adamu fi ilmihi jama'a wanda yake so ya ga ilimin da Allah ya baiwa annabi adamu wa ila nuhin bi fahmihi wanda yake so ya ga fahimtar da Allah ya baiwa annabi nuhu wa ila ibrahim fi hilmihi wanda yake so ya ga sanyin hali da Allah ya baiwa annabi ibrahima وإلى يحيى بن زكريا في زهده wanda yake so ya ga gudun duniyar da Allah ya ba annabi Yahya dan annabi Zakariya wa ila Musa ibn Imran bi badaihi idan mutum yana so ya ga karfin danka irin na annabi Musa dan Imrana to wa za a gani fal yanzur ila Ali ibn Abi Talib to a lokacin kurin ka kalli sayyidina Ali duk abin da Allah ya ba wa'annan to a jikin sayyidina Ali za ka gani Allah ya bayi ilimin annabi Adam Allah ya ba sayyidina Ali fahimtan annabi Nuhu Allah ya ba sayyidina Ali sanyin hali irin na annabi Ibrahima Allah ya ba sayyidina Ali wato wato gudun duniya na annabi Yahaya Allah ya ba sayyidina Ali karfi irin na annabi Musa to annabi ya ce duk wanda yake son ya ga wannan koda ba kai zamani da wa'insan ba to in dai ka dubi sayyidina ali in ji sayyidina rasulullahi ya ce abin da aka ba wa'annan to insha Allah Allah zai nuna ma jikin sayyidina ali wato wani hadisi ya zo mana ya ce kunta inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam فقال النبي يتيدلو عليكم رجل من أهل الجنة annaba da sahabbai suna zaune annabi ya ce yanzu nan yanzu nan dan aljanna zai leƙa muku fadala abubakar fa sallama sai da na abubakar ya leƙa ya sallama wajala sai ya zauna sun magana annabi ya ce dala alaikum rajulun min ahlal janna eh kaga sai na abubakar dan aljanna annabi ya ce yanzu ma wani dan aljanna zai zo fadala umaru sai sai na umar ya leƙo fa sallama yayi sallama sai ka riga zuwa kai wajalasa sai ya zauna sun makara ya ce dala alaikum rajulun min ahalil janna annabi sai yanzu nan fadan aljanna zai leko fadala aliyu sai da na ali ya leko fa sallama wajalasa ya zauna Allah ya nuna iko ba wanda ya leko ko alhamdulillah mu je gaba kaɗan alfarman manzon Allah shiga aljanna ko wahala eh kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fin nakali ana tare da annabi wani guri a kin da ake kiransa na kali faƙala annabi ya ce ya dalawa alaikum rajulun min ahlil janna annabi ya ce yanzu na wani dan aljanna zai leƙo muku fa samitu hissan sai muka ji motsi da muka ji motsi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin motsi fa idza ali ibn abi dalib sai ga sayyidina ali dan abi dalib ya leƙo duk hadisin akan sayyidina ali yake tafiya kunta amshi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisin yace muna tafiya da annabi fa jaina ala hadiqatin muka zo wani gadalan fa ulu muka ce ya rasulullahi ma asana hadhihi la ba mu taba ganin gadalan mai kyau irin wannan ba fa qala ya jama'a sanwa wa laka bil janna asan minha yace ai ai gadalan din da Allah ya baka yi aljanna ya fi wannan kyau ثم أتينا على حديقة أخرى فقلت يا رسول الله سيدنا علي ne faɗa yace ma a zan hajin yace sai na ali yace manzon Allah ban taba ga gadalan mai kyau irin wannan ba kale yace laka fil jannati ahsan minha ai naka na aljanna ali ya hu wannan hu wannan hatta hatta ataina ala saba sai da aka je gadalan guda bakwai aqulu sai sai na ali yace ya rasulullah ma ahsanaha kai annabi ban taba ga gadana mai kyau irin wannan ba fa qala ya jalaka bil jannati azan minha falamma an kala bi hadariqu yayin da suna tafiya suna tafiya ba kowa a hanya a ta na gani annabi da ya waiga ba kowa sai ya runguma ali suma a ji haka bakiyan annabi ya runguma ali ya runguma ali ta ga annabi yana kuka fa kullu ya ya rasulullahi ma ya bake ka ya manzon Allah ne yake saka kuka qala ya jaraga yana fi suduri ya kuwa la yabduna laka illa ba'di annabi ana tafiya aka je gadalan ɗaya da ali gadalan biyu ali ya ce akwai gadalan mai kyau irin wannan ya manzo Allah ya ce ai naka na gidan aljanna ya fi wannan ali sai da aka je gadalan bakwai suna tafiya an ya ba kowa daga wannan annabi namu sai ali ibn abi talib annabi sai da na ali da ya ga haka annabi da ya ga ba kowa annabi ya rungumi ali ya rukumi ali yana kuka yana kuka yana kuka sai da na da ya ce ya rasulullahi ya rungume yi ba ya ce me yake sa ka kuka in ji sai da na ali bin abi dali ya ce mutane ne suna jin haushinka jin haushin da suke ma ali yayi yawa ba za su bayyana ma jin haushin ba sai na bar duniya eh abin da yake zuciyarsu din ba za su bayyana ma ka ita ba sai na bar duniya yace fa qul bi salamatin min ad-din yace ya manzon Allah kuma a cikin kubuta da addini na kale yace bi salamatin min dinika yace eh mutane ne wanda addinin ka musulmi ne shi yasa nake kuka in na bar duniya za su nuna ma kiyayya amma yanzu ba za su iya bayyana ba shi yasa shi yasa kaga ina kuka haka sai haka annabi yayi akan sayyidina Ali to gayi bayan annabi ya bar duniya rana ɗaya bai ji daɗi ba rana ɗaya sai da na ali bai ji daɗi ba abinda annabi ya gaya musu sai da ya gani أخبرنا أبو القاسم بن سمر قندي حدثنا أبو الحسين بن نقور حدثنا أبو حسين بن أكيميمي قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هدبة عن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي دفيل عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ناجوا يا علي إن لك في الجنة كنزا أيضا الجنة كان تسكى وإنك ذو قرنيها كان ما أبو شنقه فلا نتبع نظرة نظرة wa inna laka fil ula wa laysa laka fil akhirati kana da na farkon amma baka da na ƙarshen to wannan kuma bayanin annabi zai iya san abin da yake nufi da shi akan sayyidina ali ibn abi talib eh akbarana abul qasim bin samra qandi حدثنا عاصم بن حسين حدثنا أبو أمرة بن مهدي حدثنا أبو عباس بن عقده حدثنا محمد بن أحمد بن حسين يعني كدواني حدثنا خزيمة بن مهانا المروزي حدثنا إيزا بن يونس عن العامي عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس يوم القيامة وقت annabi ya ce wani lokaci ba zai zo mutane ranar gobe kiyama ma bi hirakibin illa nanu arba'ata yace ba wanda yake mahayi akan dabba sai dai mu hudu inji annabi fa qala lahu al-abbas ibn abd al-mudallabi ami sai abdullahi dan mudallabi ya fada abbas dan abd al-mudallabi yace fadaka abi wa ummi na ba ka fansan mahaifina da mahaifiyata wa man ha'ula il arba'a suwaye waɗannan mutane ne guda hudu arba'in guda hudun nan faƙale ya ce ya ce ana nan ne ko ƙale ya ce ana aliyu burak ya ce sai ana ni kaina aliyu da sai na ali burakun yana kan buraka ana alal buraku annabi ya ce ni ina kan buraka wa ki salihu ala naqatullahi allati aqarraha qaumuhu ya ce ɗanwana annabi salihu yana nan akan wannan taguwar nan naka da mutanensa suka soke wa anni hamza asadullahi wa asad rasulullahi ala na ɗafi arba'u ya ce sai da na hamza zakin Allah zakin manzan Allah shi yana nan akan taguwa ta arba'u waki ali ibn abi dalib ɗan uwana Ali ɗan Abi Dalib ala naqati yana kan taguwa min nau'i janna yana daga taguwar gidan aljanna sunanta mudbajatu hasani kyanta ya kai kyau alaihil tani kudrawani yana da kayan ado koraye guda biyu min qaswatir rahman izwatir rahman yana daga kayan da Allah ya sa a taguwar ala ra'asihi tajin min nurin kansa akwai kambi na haske lidhalika taju sab'una rukunan wannan kambin da sayyidina ali ya sa a kansa shi kambi din na mulkin da Allah ya daura kan sayyidina ali sab'una rukunan yana da rukuni saba'in ala kullu rukunin ya qudatu rahmrai a kowane rukuni ya kutu ne ja tariwu lirrakib masiratu salasata ayyam mahayin kan dabba zai dinga ganin wannan hasken har kwana uku wa biyadihi liwa ila hamdi a hannunsa akwai tutar yabo yunade za ku ji sayyidina ali yana kira la ilaha illallah muhammadar rasulullah sayyidina ali ne mai wannan kira a lahira in ya hau wannan zai ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi fa ya kula da kala'iku sai mutanen da suke wanda Allah ya halice su su faɗa mana haza a lahira ce wannan waye ne wannan malakun muƙarrabun mala'ika ne makusancin Allah za su ce haka nabiyin mursalin ko annabi ne mursali ne hamilul arhi ko ko mala'ika ne mai ɗauke da al'arhi ne fayunade munadin min baɗin al'arhi sai mai hela ya yi hela a can ƙarƙashin al'arhi ya ce la malakun muƙarrabun wala nabiyin mursalin wala hamilul arhi haza ali ibn abi dalib wanda kuka je yana wannan kira Ali ne dan Abi Dalib wasiyu rasulul muslimina shine wasiyin manzon musulmai wa amirul mu'minina wa qaid gurra muhajjalin bi jannatin na'im to wannan a ranar lahira shi ma wannan hadisi zai bayyana sayyidina Ali ibn Abi Dalib Allah ya masa wannan daraja ranar lahira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بطيرا دا أمنشن الله شما يابا دا حديثي ني وانا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ليلتي وقال سامي كان ليلتي وكان رسول الله عندي وقعد عليه wannan malami zai yace wa qala rusami ilay fadima wa ma'aha wa qala sami ma'aha ali faraba ilay rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga kansa a wani hadisin kuma na zami din faraba ilai ra'azu wa qala yace abhir ya ali anta wa sahabaka fil janna yace sayyidina ali albihiranka da kai da jama'arka kuna gidan aljanna abshir ya ali anta wa shi'atuka fil janna ala anna mimman yazabu annahu yuhibbuka qaumun yarfazuna wa qala zami yace yarfaruna al-islam yaqra'una al-qur'ana لا يجاوز تراجيهم يقولها ثلاثة لهم نبذ يقال لهم رفاريا وسبنغر متانا كذا سيسو رفاريا إذا أدركهم وقال ذلك إن أنت أدركتهم فجاءتهم وإنهم مشركون إن كذا من سيدنا علي كذلك ويس wannan mushrikai ne kala yace ya rasulullahi fama alama wai ina alaman yanda zamu gane su kala yace la ya ruruna nujuma'ata wala jama'atu su wannan mutanen dai ba za su yi sallan juma'a ba kuma ba sa sallan jami yanzu wasu za ka gani in azhar yayi sai dai su gama da la'asar kuma in ka neme su ba su da masallacin su sai na mutane wai da nuna ala salafal awwalu suna sukan sahabban annabi wasu su soki wannan sahabin su soki wannan sahabin su ce ali suke so to sai da na ali annabi ya ce masa in ka tar da su wannan ka kashe su kar ka bar su ba wani kauna da suke nuna maka yace azalin su ya ce ba mutanen kirki ba ne amma a da'awa za ka ji suna tare da kai amma aiki ba irin aikin ka suke ba haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh ra'aytu ababakar sadiq to ga wani hadisi daga aisha kala tana cewa ra'aytu ababakar sadiq yaghzuru nazar ila waje ali ibn abi talib sayyidina abubakar duk inda aka zauna sai ga yana ƙura ido yana kallon ali eh faƙala ya ce faƙulu ya ce ya abaci inna gali ta gasirin nazar ila ali bin abi ɗali sai ma ta ce ai ya ta ce ya babana na ga kana yawan ƙura ido kana kallon ali me dalili ne faƙala ya ce ya bunayyata ya ke ƙaramar ƴata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجناجي النبي ناجا النظر إلى وجه علي عبادة أبو بكر يجي أين ناجا النبي يجي قلنا فسكن علي عبادة shi yasa Abu Bakar in an zauna to yana kallon Ali saboda ibada eh annabi ne ya gaya mana ganin fuskan Ali ibada ne shi yasa nake kallo to jama'a ga Abu Bakar yana neman lada gurin Ali eh wani ruwaya ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annazaru ila wajhi ali ibadatu annabi yace ganin fuskan ali inji sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ibada ne to annabi yake kallo saboda haka kuma kiyasinsa ganin fuskan mutane guda ku ai ibada ne imana da ya dinga kallon fuskan mahaifiyansa da mahaifinsa ibada ne sannan kuma mace ta kalli fuskar mijinta ibada ne kallon ɗakin ka'aba ibada ne almajiri ya kalli fuskar malaminsa ibada ne to kaga kuma shugaban malaman na duk duniya ai sayyidina ali ne ibn abi dalib ko to ya za kallon fuskar sayyidina ali ibada ne haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana أخبرنا أبو قاسم بن سمرقندي حدثنا عاصم بن حسن حدثنا أبو عمر بن مهدي حدثنا أبو عباس بن عقدة حدثنا محمد بن أحمد بن حسن بن حسن الكدواني حدثنا إبراهيم بن حسن الأنصاري حدثنا إبراهيم بن جعفر عن عبد الله بن محمد بن مسلمة عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يجي وجرانا من أقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي بن أبي طالب sai sayyidina Ali dan Abi Talib ya gabato fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama qad atakum aki annabi ya ce jama'a ga dan uwana ya zo mu ثم إلى جبد إلى الكعبة النبي يوي وياغا داكن كعبة فضرب هذه يدي يدافع ده هننسا ثم قال النبي والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة النبي يجي كنك سيدنا علي ده جماعة سا توسون ذا سلبوتا رانا قبا قيامة ثم قال يجي إنه أولكم إيمانا مئي النبي يجي فرقوا من دي إيماني دني a yara sai dina ali ne wa wafaqum bi ahdillahi ne wanda ya bada shiga alƙawarin Allah wa wa makum bi amrillahi ne bi karfaban ku ga lamarin ubangiji wa adalakum bir ra'iya ne mafi adalcin ku wajen kiyayewa wa qasamakum bis sawiyya mun raba ku da daidai wa azamakum inda lahi maziya abun Allah ya bi ku rinjaye ثم نزلت سنن الله يسوke wannan aya innal ladina amanu wa amilus salihati zaka jama ulaika hum san khairul bari na'am innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari kaji qala kana ashabu muhammadin idza qabala ali qalu inda sayyidina ali yazo saban annabi yake ja kada ja khairul bariya eh ga khairul bariya da qur'ani yake faɗa wanda bai ganshi ba ya zo ya gan shi kairul bariya shi ne sai da na aliyu ibn abi dalib in dai zaben annabi suna zaune sai da na ali ya zo sai a ce to jama'a ga kairul bariya nan ya zo eh qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al madinatul ilmi falyatiha min babiha annabi yace ni ne birnin ilimin Allah magagan zarrin kudula sai da na ali shine kofar ilimin duk mutumin da yake so ya ga birni to ya biyo ta kofa in ko mutum zai biyo ta kofa to sai ya biyo ta sai da na ali labari ya zo daga jabir dan abdullahi ya kulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yawmal hudaybiya wa huwa akizun biye da aliyu ya ƙulu annabi yana rike da hannun sayyidina ali yana cewa wa qala sa'idun wa huwa yaqulu hadha amirul barara wa qatilul fajjara mansur min nasarahu makazulun man kazalahu يمد بها صوته أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتي بالباب فليأتي الباب annabi ya ce wannan shine shugaban mutanen kirki shine mai kai fajirai Allah ya taimaki wanda ya taimaki sayyidina Ali Allah ya tabar da wanda ya tabar da Ali ibn Abi Talib annabi yana jan murya yace ana madinatul ilimi annabi ya ce shi ne birnin ilimin wa aliyun babu ha faman aradar ilimi falyatil babu duk wanda yake neman ilimi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya tsaya ya zo higo ta kofa in ya higo ta kofa zai samu ilimi kofan shi ne sayyidina ali ibn abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam kadabana ali fa qala man za'aba anna inda na shay'an نقرئه إلا كتاب الله وهذه الزبيات فيها إثنان الإبل وهي من الجريات فقد كذب duk mutumin da ya ce muna da wani abu da muke karanta in dai ba littafin Allah ba sai wayannan takardu wanda annabi ya bada magana akan fiqhu na addini yace a kona abu to gaskiya yayi ƙarya qala biya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace al madinatu haramun ما بين إير إلى بدر من أحدث بها مهدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منها يوم القيامة عدلا ولا ضربا وذمة المسلمون واحدة يسعى بها أدناهم أبدنا علي يجيتو غاهنا دي مدينة هرمين تندق إير زوا بدر duk wanda ya kirkiri wani bidiya ya sa ta a madina to fa Allah ya tsine masa kuma duk aikinsa da ya Allah ba zai karba ba kuma shi ragaman musulmi guda ɗaya ne ƙanƙanin cikinsu ma zai iya ɗaukan alkawari ya cika musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sai da na alihi ya taye wannan bayani a gaban jama'a na abubakar muhammad bin husaini وابو ربيع سليمان بن عبد الله بن فرج قال أخبرنا أبو حسين بن نقور قالوا أنا أبو قاسم بن حبابة حدثنا أبو قاسم البغوي حدثنا عبيد الله بن محمد الأبسي حدثنا أبو أوان عن إسماعيل بن سالم عن عامري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متن يقول وانا النبي نام فقال يجي يا رسول الله ما تقول في علي مغي فدا دنگني ده سيدنا علي فقال يجي قديمة هجرته حسن زمته حسن بلاؤه كريم حسبه يجي هجرانسا ده ددياتي كما كنسا alamansa bayyananniya ce, kyansa kuma ni'imansa kyakkyawa ce, karamcinsa shi ma kuma lada ne. Ƙala ya ce, Ya Rasulullah inni lansu an zaka ni ba wannan na tambaye ka ba, as'alu ina tambaya walakin na huka daba. Ila ibnati fababtu an alama ma ya balagu zalika min masaratika wa masa'atika. Eh yace na tambaya ne ga wato dangane da yarinya ta yaya lamarin me zai faranta ma rai ko kuma yaya saboda yana neman yan wata kala ya jefa kala inna fatimatu bid'atun minni fa habu ma zarra wa akrahu ma azaha wallazi ba'athaka bil haqqi la anki wa ali ma dama da fatimatu hayyan annabi a wani ruwayan yace ni ba zan haramta abin da Allah ya halatta ba amma sayyidina ali muddin yana auren fatima annabi ya ce to ba zan yarda ya sake auren wata ba saboda ita ba da ma ɗaya da Allah ya ba sai da na Ali yana daidai da duk matan duniya da abin a aure su ne bai kai darajar fada ma ɗaya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa saboda karrama sayyidina Ali bin Abi Talib ina fata kuna fahimta duk wannan darajoji ne na sayyidina Ali bin Abi Talib sannan kuma kala annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah shi ma ya zai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da darajojin sayyidina aliyu ibn abi dalib lama kadimar basara yayin da sayyidina ali ya je basara isnadin hadidin muka yanke muku shi fi asrati dalhatu wa ashabuhu قام عبد الله بن قواي وابن عبد فقال يا أمير المؤمنين أكبرنا عن مسيرك أو وزية أوزاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم آدم آدم إليك والقور عند النبي ما أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة ko kuma wani abu da Allah ya nuna ma yayin da al'umma suka rabu fagta laba kalimatuwa kalmomin su ya saba faƙali ya ce ma a kuna dalu kaziban alani ba zan nuna ku akan abin da ba gaskiya ba wallahi ma ma da rasulullahi sallallahu alaihi faja'atan annabi ba mutuwa na faja'a yayi ba wala qatilun kuma ba gurin yaƙi ba wala qadam makata fi madari annabi ya zauna a zamanin jinyarsa kullu zalika ya ji da muwazini duk lokacin da mai wazana ya zo maka yi wa zanabi salati in yayi wa annabi wazanan sallah ya ƙulu sai annabi ya ce maru ababakar falyi sallabin nasi ku ce abubakar yau mutane sallah wala tsartaraka ni wa huwa ya rani kuma annabi yana gani na bai ce ne yau mutane sallah ba yana gani na ya bar ni saboda haka ina so kusan da wannan walau a hada ilayya shin la da bi da annabi ya min alkawari na wani abu da na tsaya da abin hatta arabtu bi zalika imratin min nisa'i ko na bujuro da lamarin ga matekunsa fa kale yace inna ababakar rajulun sai da matan sai da matan annabi suka ce abubakar mutum ne ba zuciyarsa yana da sanyi in ya tsaya wannan gurin naka ba zai jiyar da mutane ba la ya zama nasu falo amarta umaru an yi sallah kasa umar yi wa mutane sallama fa kala la yace inna kunna zawahibu yusufa فلما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da annabi ya koma ga Allah nazar al muslimun bi amrihim fa idza rasulullah qad wali abubakar sai mutane sai ga tunda annabi ya jibanci sai da na abubakar amri dini al'amarin addinin su fa wallu amru dunya wa shi suka ce to ai ya cancanta a jibinta yi al'amarin sa na duniya fa baya hul muslimuna musulmai suka yi wa abubakar mubaya wa bayahu wa bayatu ma'hum ni ma tare da su muka yi mubayya wa kunta agazu idza agazani yayin da sayyidina Abubakar zai ce mu ji yaki za mu je wa kaza idza adani in ya bani zan karba wa kunta shartan bayna yadayhi fi iqamatil hududi ina nan ina yin alƙalanci ga lamarin jama'a falau kana mahabatu inda hururi mautihi la ja'ala hadi waladi da abun nazo ne lokacin da zai ubaji da zai ba ɗansa. فأشار بأمر يوى زيدنا أمر نوني ولم يعلى يبايعه المسلمون مسلمين بذكبا وبايعت معه مكي مبايع فكنت أذبو إن يتم جياجي إذا أغذني تم جياجي وأخذ إذا إن يبان زين كربا وكنت سودا بين يديه نظم كهم بولالا أهنم سيدنا أمر da abin da yake so da shi zan yi wa kuriya an yi ta na kabu minna ba na so ni a ce na samu wani daraja na ƙurayya da jilan fayuli wanda za a jimanta da amur al'ummat fala ya kone bi isatan babu wani mu liman ba da waga wanda yake bayansa illa lahaqat umar bi kabar ya haka sai da na umaru ya koma ga Allah fakara min nasi tatin sai da na umar ya zaɓi mutum hida a cikin mu ana bi ni na cikin su lanakataru lil umma rajulan minna a cikin mu hidan nan yace mu duba mutumin da magaga yayi mu zaba al'umma falamma yayin da ijtama'a na muka taru wa sabba abdurrahman abdurrahman dan aufi ko haba lana nasibuhu min ya bamu daban sa hatta an nudi muwaziqin ya bamu alƙawari ala an nakaru min al-kamsa mun zaba biyar din nan rajulan mutumin da bai wali amrul umma zai jibinci lamarin al'umma fa dainahu muwaziquna ya bamu alƙawarin mu wa kaza biyadi usman aga rige hannun usman fa baya hu ya masa mubayya walgar alarabi nafsi inda zalika ni ma lokacin na bujuro falamma nazarti yayin da naga bi amri alamari na fa idza ahadun ga lokaci kada sabaka bai ajina an riga an yi mubayya da ni fa bayatu ni ma nayi wa sayyidina usman mubayya wa sallamtu na miƙa fa kunta agazu idza agazani duk lokacin da yace na je yaki zan tafi yaki wa kaza idza adani idan sayyidina usman ya bani zan karba falamma qatala usman yayin da aka kai sayyidina usman kada aka kayyahi nazartu fi amri na duba lamarina fa idza bin rabqati je gani nan allati kunta li abi bakar wa umaru fi unki alƙawarin da abubakar da umar suka yi yau ya fada wuya na kar in halar zai warware wa idza al'ahd wa alƙawari na usmanu kar ubaidu bi ya cika wa idza ana rajulun min almuslimina sai mutane suka zo na musulmai laysa li ahadin indi da'awa ba wani wanda ya zo yana da'awa wala talabatun ba mai nema fa wa sababiya suka zabura cikin sa mai laysa misli wanda ba irin misali na bane yani ma'awiya la qaraba da li qarabati babu wani kusanci ga kusanci na wala ilmuhu ka ilmi babu wani sani irin ka wala ka sabiqatun ka sabiqati kuma rigaye na musulunci ne muka yi ba irin nasa namu ba irin nasa bane wa kunta haku biya minu sai naga to ai yanzu ni na cancanta tunda duk darajar masu darajar sun tafi kala suka ce sadakata kayi gaskiya fagabar na an italika ha zainar rajulaini to ba mu labari ne yakin ka ga mazajen nan guda biyu ya'ani dalhat ibn ubaidillah da zubair dan awwami sahibaka abokan ka bil hijrati a hijira wa sahibak abokan ka fi bai'ati a mubayar rirwan wa sahibaka kuma abokan ka ne fil mushawara da cikin shawara kala yace baya uni bil madinati sun mu mubaya a madina wa qalani bil basara kuma a basara sun cire wannan mubayar wannan yine dalilin yaki na da su walau anna rajulan da za a samu mutum miman baya abubakar yawa zaidina abubakar mubaya qalahu kuma yace ya fasa laqatalna wa kaga mu ba za mu bar shi ba za mu kashe shi to su ma sun cire walau anna rajulan da dai mutum mimman baya umaru zai wa zaidina umar mubaya laka lahu ya ce ya cire laka sallahu ba za mu bar shi ba to wayannan sun mun mubayi'a kuma sun koma sun cire mubayi'an saboda wannan shine dalilin yaƙi na da su abin da sai da na Ali ya faɗa to mun fita daga wancan hadisi za mu shiga wani qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa rahimallahu abubakar zawwajani ibnatahu annabi ya ce Allah ya ji kan abubakar ya ji Allah ya masa rahama ya aura min yarsa wa malani ila daral hijra hiya raka ni daga maka zuwa madina wa daga bilal min malihi yanta bilal daga dukiya ta sa rahimallahu umaru annabi ya ce Allah ya ji kan sayyidina umaru ya qulu la haqqa wa in kana murran yana faɗin gaskiya koda yana da daci taraka wula haqqa wa malahu min sadiqin ya bar duk abin da ya bari na gaskiya ba tare da yana da wani aboki ba rahimahullahu usmanu yastahil malaika Allah ya kan sai da na usmanu malaiku suna kunyansa rahimallahu aliyan annabi ya ce Allah ya gafarta sai da na ali Allahumma adir la haqu ma'ahu haythu dara Allah duk inda ali yake kaza duk inda ali ya juya Allah ka yadda Ali ya dinga juyawa da gaskiya. Eh wani hadisin kuma sami da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya gulu mun ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa satakunu min ba'di fitnatu Annabi ya ce daga baya na fitina za ta taso. Fa idza kana zalika yayin da goga fitina ya tahi falzamu Ali ibn Abi Talib to mutum fa ya koma ya riki bayan sayyidina Ali. fa innahu awwal man yarani farkon wanda zai ganna a lahira sayyidina ali wa awwal man yuzabihuni yawmal qiyamati farkon wanda zai hada hannu da ni yayi muzabiya da ni sayyidina ali ne ibn abi talib wa huwa ma'i bi sama'il a'la sayyidina ali muna tare da shi a sama madaukakiya wa huwa al-fariqu bayna al-haqi wal badili sayyidina ali ne fariqu mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙin sayyidina aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu eh Allah ya saka da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala ibn abbas hal inda kun gairu hadha ana bayani ne aka ta zuwa har nan qala ya jahal guna qislatu min hadhihi alqisal qala ya ana unbiyukum min kitabillahi ma yanqulu qawlukum hadha fatarji'una qalu suka ji na ƙala ya ce inna la kada zayyana ma hukumihi hukumar rijali fi kitabihi ma la ya qabalu ghayruhu ya ayyuha alladhina amanu la tabdulu zayd wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithla ma qatala mithla ma qatala min an-na'am ya'kum bihi zawa adlin minkum zawai adlin minkum sai da na ali ya ce to wannan ma wanda aka kira aka yi hukuncin da yi sai da na ali ne bin abi dali abdullahi dan abbas da ya kira wayi da sai da na umar aka ce waye ne aka ce ali ne bin abi dali aka ce to ai babu wani abu tunda yi ne mu ma mun yadda da Allah ya yarda da shi mun yadda da shi karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baiti zainab binti jahsh annabi ne ya fito daga ɗakin zainab binti jahsh wa ta bi baiti umma salama sai zo ɗakin umma salama fa kana yawmaha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan wannan wannan ta ne a gurin annabi falam ya bi bai dade ba an ja aliyu sai sai da na ali ya zo ba dakal babu dakan kabiban sai da na ali ya zo ya kwankwasa kofa kwankwasa kofa hankali fanta ba annabi sallallahu alaihi wasallama liddai annabi ya farka ga wannan kwankwasa kofan wa an karta wa umma salama umma salama sai ita ta ki wannan kwankwasa kofan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince Allah ya ce qumi fa butahi fa butahi lahu kitayi ki bude masa qala ta ce ya rasulullahi man hadha alladhi man kadarahu ma yabtau lahu ba ya manzon Allah waye ne wanda yake cikin hadarin nan zai kwankwasa ma kofa adal qahu bi ma'azim wa qanna zalabi hadhihi al-ayati min kitabillahi bil amr fa qala yace hayat yace kai adal garai yace inna da'atul rasulillahi da'atul lahi wa man asa rasulillahi faqad asa Allah inna Allah innal baba rajulun laysa bi arqin wala alaqin shi wannan mutumin da yake kofar nan fa ba jijiya ba ne ba alaƙu ba ne wanda yake kofar naki hibbullah wa rasulahu lam yakun li yadkhula hatta yanka diyal wadau yace lam yakun ba zai kasance zai zo ba sai da yanko takowa ya tako ya zo nan qala fa qumti sai ta wa ana dani agdalu fi mishiyati wa ana aqulu yace bakum bakum man zai hibbullah wa rasulahu wa rasulullah wa yuhibbullah wa rasul waye yake son Allah da manzo Allah da manzo suke son sa annabi yace wannan wanda ya kwankwasa miki koba ina gaya miki Allah yana son sa annabi yana son sa Allah da manzo suna son sa umma salma ta ce to yau bari in bude kofa na ga waye wannan ne ma yau eh ka san mace a gidanta ai za ta yi tsammanin ko babanta ne a ɗakinta to fa fata da ta bude kofa kuma ta hadis baba fa kaza bi adadat bab ta rike wannan danzan kofar gidan hata idan lam yasma a hisan bai jin motsi ba wala harakatan ko ko ko motsi wazir tafi kadari isazan a zuciya nan ce bari maza ne fa da kan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya umma sallam atarihuna kin san wannan mutumin kuwa qala ta ce na'am ya rasulullahi ya rasulullahi haza ali ibn abi dalib ya ja ali ne dan abi dalib kala ya jasa da kat sayyidun uhibbahu wannan shugaba ne abin su lamahu min lahami kin gayi wannan naman sa daga nama na ne wa dam'uhu min dam'i jinin sa daga jini na ne huwa aibatu baiti eh shine aibatu baiti asma wa ashadi kiji daga gare ni wa huwa qatilun naqisina shine mai kaiye masu warware alƙawari wal qafidina da masu zalunci wal mariqina da masu ficewa min ba'adi a bayana fasma iki saurare ni wa ashhadi ki shaida wa huwa qari iddadi shine wanda zai hukunci ga alƙawarina fasma iki jini wa ashhadi ki shaida wa huwa wallahi yuhyi sunnati shine mai raya sunna na a bayana wazma iki saurara wa ashari ki shaida law anna abdan abada la alhum am da bawa zai bauta wa Allah shekara dubu ba da alhum amun ya ƙara wani dubun wa alhum amun kuma ya ƙara dubu bainar rukuni wani makami ya tsaya rukuni da makama ibrahim sun mai laƙiyar laha mugriban li ali in dai game da Allah yana ƙin sai da na ali ɗan abi ɗalib wa itirafi da yayan gidana a kabba hula wa alamun kirhi Allah zai kibahi a kan hancinsa a wutan jahannama yau mal kiyamata ranar gobe kiyama to saboda haka duk mutumin da yake so ya gama da Allah lafiya to kar mutum ya ƙi sayyidina aliyu ibn abi dalib duk mutumin da yake ƙin sayyidina ali ibn abi dalib to fa duk ibadarsa a lahira Allah ba zai kalla ba kuma san nasa kar ya sa ka ƙi wasu daga cikin sabon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أخبرنا أبو رشد هبة الله بن عبد المؤمن بن هبة الله الوائزي أبو مرجع حسين بن محمد بن فلل العسالي قال حدثنا أبو منصور بن شكروية حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا أبو قاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق إملاء ببغداد حدثنا موسى بن سعيد بن الأمان بدرقوسي حدثنا يحيى بن عبد الهميدي حدثنا يحيى بن سلمة عن أبيه عن أبي صادق عن علي قال حسبي حسب النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya ce ya yi ne a ce nasaba ta tana tare da annabi wa dini dinin nabi sallallahu alaihi wa sallam addini na addinin annabi wa man nala minni shay'an فإنما يناله من النبي صلى الله عليه وسلم duk mutumin da ya soki sayyidina Ali to ba sayyidina Ali ya soka ba a mutum ya soki sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali shine ya faɗa haka saboda abin ya kai agabarna Abul Qasim Zahir ibn Dair agabarna Abu Bakar Bayhaqi حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاري حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ليث عن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدوالي حدثه أنه عاد عليا شنو زي زي سيدنا علي fi shakawa cikin wani wato rahin lafiya da sai na Ali yake ita ka da sai na Ali ya ce qala fa qultu lahu ya ce laqad takawwafna alayka ya amiral mu'minina yace sayyidina ali muna je tsoro fa a wannan jinya naka fi shakawa ka haza fa qala yace lakinni wallahi ma takawwaftu ala nafsi minhu yace wallahi ni bana je tsoro na komai a kaina eh sami'tu rasulullahi wallahi yace bana je tsoron komai a kaina li anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asadiq wal masaduqi yaqulu innaka satarabu rarbatan ha huna wa ashara ila sudgaihi yace da sannu za a ma wani mummunan sara ya nuna wajen kundukukinsa fa yasilu damu ha jinin zai dinga kwaranya hata ta gari wuliya tuka sai ya rina gemunka wa ya kunu sahibuha ashqaha mai tsarin naka shine shaki mara rabo kama kana akir naqata ashqat samudu kamar wanda ya soki tagon annabi salihu shine shaki na farko to wanda zai sare ka shine shaki na ƙarshe to lokacin da abin ya bayyana da aka duba aka gani abdurrahman ne dan maljamu shi ne ya sadu sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali kuma Allah ya bashi iko yayi shahada shi kuma Abdurrahman dan Maljamu wanda ya sadu sayyidina Ali to yi kuma makarantun Qur'ani ne eh aka fara yanke haryansa da ko ina da ko inansa ana yankewa to da aka fara yanke masa harye sai yake kuka aka ce me yasa kake kuka yace ni ba kuma yasa nake kuka ba yace abin da yasa nake kuka ya ce yana karanta qur'ani ne aka ce ka ne karatun alqur'anin ka kashe ai ka ce kana son qur'ani tunda kana karanta mai karatun alqur'ani da ba aka kashe shi to duk wannan bayanan da muka gaya muku akwai su darajojin sayyidina ali ibn abi dalib bayan wannan a zamanin annabi idan an tambayi wani fatawa ma sayyidina ali bayarwa yake wannan abin da masu littafi suka rubuta ne sauran kuma a barwa Allah sai dai sansa yadda yake tokar dan san sakaki wasu daga sahabban annabi in kana san su dan shi ka so abubakar dan shi ka so umaru dan shi ka so usmanu dan shi ka so ali eh duk ka so su dan Allah domin su wannan sahabbai na annabi to gindinsa ɗaya ne ba yadda za a yi ka ce kana kin wani a ce kana son wani baki ne suka zo a zo da shi nan na ga babban mutum ne ku kawo shi nan eh ba yadda za a yi son a ce za ka ji su don in kana so ka fahimci yadda suke din to abin zai baka wahala eh Allah Allah za ta mara zo nan ga guri ka bai guri ya zo nan ya dan jingina ai babban mutum ne zai jingina Allah ba da la ma zo ka jingina a yana da kyau Allah ma kai ma ka shigo ya kuwa to ku kuma sai ku zauna a nan ku ku zauna a nan ku Allah ba da lada da sayyidina Aliyu ibn Abi da da sayyidina Abubakar nawa da sayyidina Umaru da sayyidina Usman wayannan mutane duk mutumin da zai shiga tsakanin su in ya maza da shi da Allah za su bata eh shi annabi komai Allah zaba masa in ka duba ka gani manyan mala'iku na Allah jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'ilu guda hudu ne in ka ware annabi ulul azami masu hudu ne eh akwai annabi nuhu akwai annabi ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa duk annabi suke fadanci wannan annaba manya-manya wanda Allah ya zaɓa suke wa annabi hidima su hudu ne mala'iku manya-manya wanda Allah ya zaɓa za su yi wa annabi hidima su hudu ne Jibrilu Mika'ilu Isra'ilu Azra'ilu haka ne mun samu hudu sau biyu alayen annabi da ka yana alayen faɗin ali jafaru ali aliyu ali yaƙil ali abbas su nawa ne su hudu ne kaga hudu sau uku sannan kuma abubakar umaru usmanu ali hudu sau hudu to haka allah ya kuma kowanne shi annabi ware shi ake in ka ce jibrilu mika'il isra'ilu azra'ilu ba hudu ba to wannan babban yatsan za ka mayar gefe ka ce ga annabi yana gefe in ka ce annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa to sai ka ware shi wa minka aka ce dama ba kama sunansa ba haka za ka ware shi gefe sannan aka ware su hudu in ka ce ali jafaru ali aliyu ali aqil ali abbas to sai ka yi wa annabi haka idan ka ce abubakar umaru usman ali sai ka yi haka in kuma kana so ka gane sai ka duba yatsunka ɗaya biyu uku hudu sai ka yi haka Allah ya ware hudun nan daban kuma wannan daban wanda aka ware shi to yi annabi ko ina ba za ka ce in ana dara wadda uwa ai to wayannan mutane guda hudu rahin sanin su ne sa har ake tsayawa ake zagin wasu daga cikin su lokacin da aka halicci ran annabi gumin farko ma da ya faɗi ran abubakar gumi na biyu ran umaru gumi na uku ran usman gumi na hudu ran sai da na aliyu ibn abi talib to wanda aka halicce su da gumin annabi sai ka ce zaka soki wani waye abin suka anan kuma dukkanin su nan ba wanda auratayya bai gama su da su duk auratayya ya riga ya kulla su gagan ba yadda za ka yi sayyidina ali ibn abi talib annabi ya duba yarsa wanda a duk duniya shi ya fi so ya dauka ya bashi sai da na usman annabi ya ɗauki yarsa rakiya rukayya ya bata ya ɗauki umma kalsum ya bashi yarsa biyu annabi wayannan biyun annabi ba su yayayi to sannan sai da na abubakar annabi ya ɗauki shi abubakar ya ɗauki ɗa ya bai wa annabi sai da na ba na labari usman sai da na umaru to yi ma ya ɗauki ya ba annabi wai waye ne ba waye ba idan an tambaye ka in magana ce ta ilimi za a yi hankalinka sai ya tashi a ce zo a ma tambaya biyu da wanda suka ba annabi ya da wanda annabi ya ba su ya in an tambaye ka su waye masoyan annabi in kaman gwaji ne sai a tambaye ka ce in aka ce da kai wa ya fi son annabi tambayan ka za a ce tsakanin ali da umar da usmanin da abubakar tambaya za a ce su waye suka fi son annabi kuma su waye annabi ya fi son su ai son kala biyu ne wa ya fi son annabi shi ne ake ne ba ka so annabi ba to ko wa annabi ya fi so in an tambaye ka dai in dai magana ce ta hankali ba za a bar hankali a gefe ba an ce da kai su waye suka fi son annabi za ka ce abubakar da umaru so ne ya sa suka bai wa annabi to kuma wa annabi ya fi so sai a ce ali da U- usman so ne ya sa su kuma ya ba su to sai a ce waye ne wanda annabi ne ya fi so ko wanda suka fi son annabi yanzu babban burinka me kake so ka so annabi to sun fi ka san annabi duk duniya ba wanda ya kai su san annabi to wanda suke san annabi a gun Allah su suka bi daraja ko wanda annabi ya fi so tambaya nake maka na ga tambaye ga dai kai kanka amsa shiru ce kurin sai dai ka dunkule ka ce kowa yana da daraja eh to abin da ya bi ne annabi ya fi son wa'annan ai su kuma wa'annan sun fi son annabi to ka gani wa'in ma magana ce ta kwatance to amma idan an dawo kowanne annabi yana so kuma dukkaninsu sun fi son annabi yanzu illar da ake kirarwa wanda suke jin abubakar ɗin jahilci ne yasa eh wanda za ka ji wani mutum ya ce baya son abubakar saboda ya tsaya yana zayin abubakar to in ka ce kana jin abubakar ɗin mu abin da muke gani duk layin da za ka ki abubakar ɗin babu shi yayi ai hankali in ana magana ta ilimi sai a karo hankali a gurin ta ina za ka ga abubakar mutum ya ce hi ko dan wani addini ne ko hi dan ja'afariya ne bakinsa ne kenan ka ce kana kin abubakar ko banda wani abu wani abu to ta ina za ka ƙi mu kin ne mun ne mu kin ma mu ganta ƙarara idan mun ganta sai mu ce ko kana da hujja in ma ba komai a ce kana da hujja to hujjar kin ma ba dan ana kin wani ne dan wani ai idan ana son wani mutum dan wanda ake so ne za a ki wanda wani dan ko yawwa yanda kwatance yake a nan kamar muna karatun nan wanda yana kina ne ko dan ni ka ce kana kin wani to wanda za ka ƙi ni dan hidin ni da hiya haɗa muke ta ina kuma ai sai ka kwan a ciki sai da na abubakar ba al'amarinsa idan yi kaɗai za mu muku tarjumami tsakaninsa da ali duk duniya ba wanda ya isa shiga ba zai yi ba an riga a ilimance mun bi mun bi mun bi duk inda za ka ƙi abubakar dan ali ba zai yi ba wallahi idan ka maza sai dai ka fada wuta amma ƙin ƙin za ka nemo hito baki saboda abin da zai baka mamaki sai da na abubakar idan ka duba ka gani a nasabar da Allah ya masa to sai da ya aifi wanda kake kin shine Ali Zainul Abidina shi Jafaru za mu koma kansa duk wanda yake kin sai da na abubakar za mu muku tarjumani in dan Allah kake kinsa za mu gaya ma tsakaninsa da Ali kun ji ɗaya to idan kana kin Jafaru Sadi dan ummina in kana kin Abubakar dan fada mama za mu gaya ma dan Abubakar ne ya mata sallah banda yau baka ji wannan magana ba idan kuma kana kin Abubakar dan yarsa Aisha kake kinta kake kinsa dan yar to yar annabi duk duniya ita an cewa ka fi so a mata ya ce yar wannan kin naka ba za ta bulle ba idan kuma kana kin Ali dan abubakar to annabi ya ce duk duniya a mazahi ya fi so to sannan a komo ka ga isnadin da baka taba sani ba na ilimi Jabar da muke magana sunansa Jabar Sadiq duk wanda zai ki abubakar dai bakin ƙoƙarinsa ya ƙihi ne don Jafar to Jafar Sadiq ɗin nan ɗan waye ne sai a tambaya wannan shi ka dogara da yi da yi kake kin Ali to shi Jafar Sadiq dan wa Jafar Sadiq dan Muhammad ne babansa Muhammad Muhammad fa dan Ali wannan Ali Zainul Abidina Ali Zainul Abidina nan dan waye ne dan Sayyidina Husayn Sayyidina Husayn dan waye dan Sayyidina Ali ne haka ne to shi Ali Zainul Abidina lokacin da aka yakin Karbala duk aka kashe kowa zuriyar da ta saura Ali Zainul Abidina ne sai Sakina sai su Umma Kalsum wa'annan su suka saura aka tafi da su gun Ubaidullahi aka aika su gun Yazid da kwanansa bai kare ba aka dawo da su Madina daga nan suke yaduwa suke yaduwa har yau zuriyar annabi duk duniya ba ya so a yawa dan ba garin da ba sharifi jinin annabi ne garin duniya in ka ware sharifan da suke duniya kadai to duk duniya ba wanda ya fi su yawa dama annabi ya faɗa inna sha'ani yaka huwal abtar to jama'a jafaru dan muhammadu haka ne muhammadu dan ali ali dan zainul abidina eh aliyu aliyu zainul abidina dan husaini husaini dan ali kun ji nasabar jafaru ta bangaren uba ai kowa ya ji ko to mu dawo kan jafaru jafaru mahaifiyarsa ta bangaren uwa umma farwa umma farwa ita ta haifi jafaru ita kuma umma farwa ‘yar ƙasim ƙasim kuma ɗan muhammadu ne muhammadu kuma ɗan gidan sayidina abubakar sadiq ne to shi jafarin da kake ki ɗan abubakar ne wanne irin hankali ne kana son ɗan mutum kana zagin uban jama'a ku gane fa jafaru ɗan umma farwa umma farwa ɗan ƙasim ƙasim ɗan Muhammadu, Muhammadu ɗan Abibakar, Saddiq. To ba nan ba, ita umma farman kuma wace ce mahaifiyarta ha'ina yau. Ai mun faɗi baban umma farwa ko? To sai uwar mahaifiyarta yi. Ita umma farwa ɗan a ‘yar asma'a ce. Ita umma farwa ‘yar asma'a ce. Asma'a ‘yar Abdulrahman. Abdurrahmanu kuma ɗan gidan sayyidina Abubakar. To ta yaya za ka zage shi? Kaga mahaifiyar Umma Farwar ‘yar Abubakar ce, ita Umma Farwar ‘yar Abubakar ce, Jafarin ɗan Abubakar ne, kuma yau kake zagin ubansa ya kana addini. To sannan bayan wannan ga mai hankali idan ya yi tsam da ransa. shi sayidina ali da abubakar ma wai yaya ma suke tukuna sayidina ali yana da wansa sunan wan nasa jafar bin abi dalib jafar dan abi dalib shine wan sayidina ali sayidina ali yana da wansa aqil bin abi dalib yana da yar uwarsa umahani umahani binta abi dalib jabaru bin abi dalib aqil bin abi dalib su uku nan duk yayan abu dalib ne akwai jabaru akwai aqil akwai umahani sai ali ibn abi dalib ali ibn abi dalib jabaru ibn abi dalib aqil ibn abi dalib umahani binta abi dalib haka suke ko to wannan jafara din da ya tayi sai ya auri asma'a binta umaish ita ce matarsa suna zaune suna zaune sai aka ƙaura ƙauran farko da za a yi a duniya yi jafaru sai annabi ya tura yi zuwa ethiopia su je habasha zaman maka ba zai yoyi ba su je maka da zama su je ethiopia to ƙauran nan da jafaru zai yi a ƙauren da ya tayi ya tafi da matarsa asma binta umaishi ya tafi da ita zuwa bani labarin ethiopia da suka je ethiopia a nan aka haifar wa da jafar ɗa aka haifa masa yahaya a can aka haifa masa muhammadu kai ba yahaya ba da muhammadu da auni da abdullahi su ne 'ya'yan jafaru akwai muhammadu aka aifa masa a Ethiopia sai Muhammadu sai Auni sai Abdullahi shine Abdullahi ibn Jafar wanda da suka je can aka aifa masa to bayan an yi ƙaura daga Ethiopia an dawo to sai aka sake ƙaura aka koma Madina to lokacin da aka je Madina sai da na Abubakar ba sai game da Asma binta Umayshi ba ya ce ke ba habashi ne can mutanen habasha ya ce yau ga nan mun fi ku daraja mun mun ƙaura da annabi zuwa madina amma ku ba ku samu kaura da annabi zuwa madina ba daga baya kika zo yace ni za ka gaya haka ta gaya sai na umaru yace wallahi mun fi ku daraja gurin Allah inda kan nemi sosai ka gani ni ce fa asma'a binta umaysh yace amma tun da ka faɗa haka bari jantar da annabi ta ja hannun abubakar sai zo mu je suka je da abu ga umarin ga ga asma'a binta umaysh yace wai wannan yana cewa wai wai sun fi mu daraja gurin Allah wai an sai raka ka kun taho Madina mu mun je Ethiopia ka zarta mana hukunci ya manzon Allah yace a lakil ajrataini walahu ajratan wahidat lakil hijrataini walahu hijratan yace kun fi zulada ke da kika je Ethiopia kika dawo kika je Madina ke hijira bi ne da ke shi Umar dan Hadabu hijira ɗaya ne da shi sai ta kalle shi yace yaya ka san mun fika sai na umar ya sun koyar da kansa ƙasa wannan mace ce asma abinta umai to wannan matar sai annabi aka je ya tura mutane aka je yakin mutata da aka je yakin mutata annabi ya ce to tuta yana hannun zai dubi na hari in an kashe shi abdullahi ɗan rawaha ya karɓi tuta idan abdullahi ɗan rawaha ya rasu jafar bin abi ɗalib ya karɓi tuta idan jafar ɗan abi ɗalib ya rasu to khalid bin walid ya karɓi tuta da hiza a buɗe yaƙi tun kafin su ji to aka je ana yaƙi zai da ɗan harisa ya rasu sai abdullahi ɗan rawaha mawaƙin manzan allah ya karbi tuta da abdullahi dan rawaha ya karbi tuta aka kashe shi sai jafar bin abi talib ya karba kowa dai ya ji jarantansa eh dan kaga jarumi to dama jinin sa anan ne eh aka na gwamza yaki aka sare kafansa na dama ya tafke tutan da na hagu aka sare na hagu aka yanke hannunsa na dama aka yanke na hagu yayi tsalle ya yi kukan kura ya dira a ƙar duk da haka tuta tana hannunsa ya gigara ta ta kama ƙasa sannan aka sare wuyansa amma kalmar la'ilaha illallahu muhammadin rasulullahi tana kaɗawa tana fal fal fal haka daga nan khalid bin walidi ya karɓi tuta aka yaƙi aka bude aka yi nasara aka zo aka ba annabi labari to annabi a dalilin mutuwan Jafar ne fa ya zauna zaman makoki annabi ya zauna zaman makoki sai da aka yi kwana uku annabi ya ce ‘ya'yan Jafaru muna abi ɗalib ya ce kuna ya ka musu abinci saboda yau abin da ya gigita su a gidan ba za ya dafa abinci ba shine dalilin da yake aika abinci gidan sadaka annabi ya ce wa gari ya ce a zo min da ‘ya'yana zan afke kansu aka kawo annabi aunu aka kawo annabi muhammadu mai sunansa aka kawo muhammadu gaban muhammadin rasulullah aka kawo abdullahi annabi ya ce wayannan ‘ya'yana ne aka afke musu tankwal annabi ya shafa kansu ya ce ko ba babanku ni ne babanku ni ne babanku annabi ya ji mutuwan jafar bana abi dalib to da garan annabi ya ɓaci ga iyalai ga mace ba miji annabi yana so ya ga wannan matar mutumin kirki wanda ba idansa a duniya ya aure ta gama ta gaba sai annabi ya bada ya fara marayu garta abubakar ka aure uwar mai ka aure abubakar zai saba annabi ne ya rasulullahi ba ku sai abubakar ya auri asma'a binta umayya abubakar ya aure ta kun ji dalili fa da abubakar ya aure asma'a binta umayshi dan kun zo asma'a din sai kuna warwarewa shi abubakar yana da yarsa asma'a eh binta abubakar amma ba mahaifiyarsa ɗaya da aisha ba ita mahaifiyarta ita ce ana kiranta da wato sunan mahaifiyarta ga sunan mahaifiyar nan kutailata asma'a binta abubakar mahaifiyarta kutaila kutaila sunan mahaifiyarta to ga asma'a binta abubakar kun ji ɗaya to yana da ɗansa abdurrahman yana da ya asma'a akwai asma'a binta abdurrahman jikanyar sayyidina abubakar ne kuma sannan ga matarsa asma'a binta umaishi ya aura to da abubakar ya aura asma'a binta umaishi sai ta haifa wa sayyidina abubakar muhammadu can ta haifi muhammadu ta haifi abdullahi ta haifi auni nan kuma ta haifi muhammadu shi wannan muhammadin da aka haifa ɗan gidan abubakar wanda asma'a binta umayhi ya haife ta to yi ne jarumin sayyidina ali shi sayyidina ali yakin da duk aka yi babban jaruminsa wanda duk duniya ba irinsa ɗan abubakar shi ya kare martaban anas kuma kana ƙin abubakar to ana nan sayyidina abubakar ya rasu da sayyidina abubakar ya rasu wanda ya auri asma'a binta umayhi sai sayyidina ali ya aure ta kaji wata hikim sayyidina ali a nan fuskar ya auri matar yayansa ta wani fuskar ya auri matan abubakar sayyidina ali ya koma ya auri asma'a binta umaishi ta aibarwa da sayyidina ali ta haifar masa da auni da yahaya auni da yahaya wani ruwayan an ce a'a ta haifar masa da muhammadu ko aunin ko yahaya ko muhammadu ruwayan sun kasu kaso biyu a wani ruwayan auni da yahaya wani ruwayan muhammadu amma ruwayan muhammadin ya fi ƙarfi to idan muhammadu ta haifar da sayyidina ali to mun waiwayi asma abinta umaishi can a gidan jafaru ta haifi muhammadu nan ma ta haifi Muhammadu, can ma ta haifi Muhammadu. Wannan darajar ai kaga ta kai daraja. To Sayyidina Ali ba daga baya ya aure ta yi Sayyidina Ali matan Abubakar yake aure. Ka san da wannan. Ɗan gidan Sayyidina Abubakar Muhammadu shine jarumin Sayyidina Ali. Sannan mu koma can baya shi Abdullahi bin Jafar shi Abdullahi bin Jafaru in kun kula Abubakar ya auri iyarsu dole a ce da mijin iya baba kaga Abdullahi dan Jafaru dan gidan Sayyidina Abubakar ne Auni dan Jafaru dan gidan Sayyidina Abubakar ne Muhammadu dan Jafaru dan gidan Abubakar ne sannan kuma Muhammadu ɗan abubakar ɗan abubakar ne sannan kuma can da zai na Ali aka haifar masa Muhammadu ɗansa to ɗan abubakar ne kun kula sannan kuma Jabaru ɗan Muhammadu Muhammadu ɗan Ali Ali ɗan Husaini Husaini ɗan Ali ɗan Abi Dalib Jabaru ɗan Jabaru shi Jabaru ɗan Umma Farwa Umma Farwa ƴar kafin Kasar ɗan Muhammadu wannan Muhammadin fa kenan ku gane shi Kasar da ka jana ɗan Muhammadu wannan Muhammadu ne wanda Asma'a binta Umayshi ta aifa eh Jabaru ɗan Muhammadu Muhammadu ɗan Abubakar Saddiq mu komo kan Umma Barwa Umma Barwa ƴar Kasim Kasim yawa Umma Barwa ƴar Asma'a Asma'a ƴar Abdurrahman Abdurrahmanu shi kuma an dawo ɗan Abibakar Saddiq. To sannan sai da na abokar ba iya nan Allah ya bar shi ba. A can akwai Abdullahi ɗan Jafar, ɗan wane ne? Abdullahi ɗan Jafar ba mun danganta shi zuwa ga ɗan Abubakar ba? Abdullahi nawa muka samu ɗaya, to mu komo kan Asma'a ‘yar Abubakar ɗin. Asma'a binta Abubakar ai sai da na abubakar ya aura wa zubairu bin awwa kun gane ya aura wa zubairu dan awwa ne aka aurawa to zubairu dan awwa mu kuma ya haifi abdullahi bin zubairu to ba nan ba shi zubairun dan awwa mu wai dan wane ne yawwa shi ba an ce zubairu dan awwa mu ba awwa ne dan waye awwa mu dan kuwai laduni da awwami da khadija uwarsa ɗaya ubansa ɗaya kaga nasabar fadima ta danganta ta can eh shi zubairu dan awwami awwami dan kuwailidu kuwailidu dan asadu asadu dan abdul uzza abdul uzza dan kilabu kilabu dan marra marra dan lawi lawi dan kabu kabu dan galibu galibu dan fihiri fihiri dan yawa fihiri dan kuzaima ko zai ma dan mudrikatu mudrikatu bin ilyasu ilyasu bin ma'adu ma'adu bin adnana adnana dan suwaiba to kaga shi ba anan shi zubairu dan awwamu awwamu dan kuwailidu kuwailidu dan abdul uzza dan asadu asadu dan abdul uzza abdul uzza dan kilabu kilabu dan marar shi sun hade da annabi tarar to sannan idan kana kin abubakar da can to abdullahi dan zubairin nan shi kansa da aka aura masa yar abubakar to asali shi zubairu din dan khadija ne eh shi abdullahi dan zubairu da baban abdullahi dan zubairu da khadija wato ya da kanwa suke da waraka bin naufali da waraka da kuwailadu da awamu duk babansa ɗaya dan kowaye da ne to kaga sai da abubakar ya kewaye ta can ya je ya haɗe in kuma khadija in zubairu dan khadija ne to fadima yar wace ce yar khadija to mu dawo tun da fadima yar khadija ce a can jabaru yawwa dan muhammadu muhammadu dan ali ali dan husaini husaini dan ali dan Fadima, Fadima ‘yar Khadija, shi ma nan Zafaru, shi ma nan Zubairu, ɗan Khadija, kaga a nan an riga an haɗe su katab, ta ko'ina Khadija, ta ko'ina Abubakar shi ya haifi Jafaru, ta ko'ina Abubakar shi ya haifi Hassan, ya haifi Husaini sun zo sun haɗe ta nan. Ga ta inda Hassan da Husainin Fadimar ‘yar Khadija ce. shi ma kuma abubakar ɗansa da ya bayar kuma gayi kuma sannan abubakar ya koma shi ma na zuba tasa da ta tafi ta haɗe da annabin namu sannan a dawo ƙasa-ƙasa a duba ‘ya'yan abubakar a gani shi asma'a binta umayshi mun gaya muku ita yana da kuma asma'u binta abubakar yana da kuma asma'a binta abdurrahman haka ne guda uku to idan an gama da wannan in umar za ka ƙi kuma dan alihi wannan ba dogon tarjumami ali dai umar da yana auren yar ali wannan kadai ya ishe ka umar yana auren yar sayyidina ali ibn abi talib in za ka zagi umaru auren yar ali yake sai dai ka koma ka tuhuma ali ka ce me yasa ya ba umar yarsa wannan kuma tun ba ya fi kakanka ba aka yi yawwa me yasa ya bada yan sallah ne ne zaka ce yayi laifi to sai ka fasa shi dai yar Ali ko ba dole aka yi masa ba yana auren umma Kalsum yar gidan Sayyidina Ali Sayyidina Ali lokacin da Abubakar ya bar duniya shi ya zo yayi mubayi'a ga Sayyidina Umar yace ba kuma dole aka mun ba a wannan karatun mun kawo yace nayi mubayi'a Abubakar ina matsayin Umar a hannunsa kaman bulala duk inda ya tura ni nan zani in Umar ya ce da Ali kayewa ne ba bincike gurin Ali kayewa zai in ya ce ka je yaƙi kaza ya ce zuwa zan yi in ya hana ni hannuwa yake ni a zamanin da na zauna a gaban Abubakar matsayina kaman bulala ne yadda ya ga dama haka yake yi da ni to ka san da wannan to saboda haka wayannan bayin Allah in ba ku san su ba kar ku ce za ku yi ga tsakaninsu al'amarin su ya fice duk yadda mai tunani zai yi tunani wannan na duniya ne a lahira kuma na gaya muku duk da gumin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka halicce su wannan daraja da Allah ya musu a barwa Allah to abin da zai ba ku mamaki abin da za ku yi tunani ku gani Jafar dan Abi Dalib wannan sadaukantakan da kake gani ai babansa ɗaya da sayyidina Abi kun ji Zubair bin Awwam da kake ga wannan ƙarfin da Allah ya bashi eh ai dan uwansa sayyidina alin ne shi ma eh zubairu dan awami ta bangaren uba wannan muka bi ta bangaren uwa nasabar su kuma daya da sayyidina ali abin da ya za ɗazu na gaya ma wancan an ɗauri asma an aura masa to ta ɓangaren uwa zubairun na sabansu ɗaya da sayyidina ali har amru bin abdul wuddi ba dan ya zama kabari ba ai na sabansu ɗaya da sai ai dan wan sayyidina ali ne eh amru bin abdul wuddi kusa yake da sayyidina ali ran da muka zo tarjuma mun ku za mu gaya ma abin ka fara mamaki ba za ka iya tashi a nan ba dan uwansa ne sosai shi yasa kaga ya samu wannan karfin shi ma zubairin da kaga karfin ba na wasa bane ai nasaba ce daya shi ma zaidina alin da ka gani nasaba ce daya jafaru nasaba ce daya to haka duk wanda kuka gani daraja ta kai daraja in kai a hankali za a ga da annabi nasaba su ɗaya ne Allah ya gane da mu mai hankali dai ya fahimta to a dan kara kaɗan sai mu yi bayi addu'a
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah jama'a ga abin da ya faɗa akan sayyidina Ali ibn Abi Talib man kuntu maulahu fa aliyun maulahu annabi ya ce jama'a duk wanda yana neman ubangida to wancan hadisi mun faɗa sayyidina Ali ne saboda Allah ya ce bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna likafirina la maulal lahum
Allahumma wali man walahu wa adi man adahu annabi ya ce Allah ka zo wanda ya zo Ali Allah ka ƙi wanda ya yi Ali kamar yadda da zama ka faɗa.
Wa ƙala fihi la yuhibbuka illa mu'minun.
Haka annabi ya faɗa da zaman fassara ya ba mai son ka sai dai mumini.
Wa la yubghiruka illa munafiqun.
Kowa ne zai fi da kai ba sai dai munafiki.
Wa ƙala lil Abbas radiyallahu anhu.
Annabi ya faɗa ga Abbas babban sa yana cewa والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله
kaji yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da sarkin da raina ke ga ikonsa la ya dagulu qalbu rajulun mu'mini imanun ai imani ba zai shiga zuciyar mutum ba hatta yuhibbukum lillahi sai mutum ya so ku saboda Allah saboda manzansa na'am wa man aza ammi faqad azani annabi yace duk wanda ya cuci amina dan uwan mahaifina kuma ni ya cuta mm.
wa inna ma amru ar-rajuli sinu ai abihi sai da aka ce wane dan uwan baban wane to dan uwansa ne sinu abi na saba su ɗaya da babansa mm.
wa qala lil abbas ubudu alayya ya ammi ma waladika ya ce annabi ya ce da abbas ya ce ugudu ya ami gobe amina ka yi sabko tare da ɗanka eh ku zo ina neman ku mm.
فجمعهم وجللهم ببلاءته gaba da annabi ya tara su sai annabi ya lullube su da wannan bargon nasa na annabta mm.
وقال هذا أمي وسن أبي annabi ya ce wannan ba wannan amina ne kuma dan uwan mahaifina ne mm.
وهؤلاء أهل بيتي wayannan su ne ahal baiti فسترهم من النار كستري إياهم da suturce su gaba da wuta jahannama kamar yadda na suturce su da wannan bargo فأمن الأسقف الباب وهوائد البيت آمين آمين
da annabi yana addu'a ai kyamaren gida da katanguna gida din to su suka dinga amsawa suna amin amin alfarman wannan annabi Mm.
وكان يأخذ بيد أسامة بن زيد والحسن رضي الله عنهما annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun usama dan zaidu da hasan sayyidina hasan dan gidan sayyidina ali ibn abi talib ya yake cewa ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما
annabi ya ce Allah ka shaida ina son wa'annan Allah ka so su وقال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته
wakala abubakar sai da na abubakar ya ce jama'a ku kiyaye mutuncin yayan annabi fa da yayan gidansa ku kiyaye haka abubakar ya faɗa وقال أيضا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي abubakar sai da ya rantse ya ce wallahi kun ga yan uwan annabi na sada zumuncin su ya fi na sada zumuncin yan uwana kuma mun gani wata rana abubakar yana kan mumbari ga sai da na ali yana zaune Kai, abin ba daɗi to kuma amma darajar ce dai yana kan mumbari sai da na husaini ya hau mumbarin ya ce kai sauka sauka mumbarin babanmu kai kaza mumbarin babanmu ne abubakar sai fa da kuka ya ce gaskiya ka faɗa mumbari na baban ku ne yaro zo ka zauna cinya na yana yana ta kuka sai da abubakar yana kuka sai da ali ya ce wallahi ba da izini na yi ba ya ce ni ma ban tuhumce ka ba ali ban tuhumce ka ba. wallahi ba ni na sa ba ya ce wallahi ban tuhumce ka ba ali to wani abin kana gani yi mana yaya aka yi aka yi Allah ya san in kuna karanta tarihi za ka yi mama yana kan mumbarin yana kudu barin juma zai zai da na yace sauka ka bar mana mumbarin mu na baban mu ne yace gaskiya ne gaskiya ne ba musu sai kuka ya tsugunna ya daina kudu bar ya dauki kuma yaron ya dora shi a cinyar yana yara sai da na ali yana gaban sa yace wallahi ba ni na sai ba ce wallahi ban tuhumce ka ba ali wallahi ban tuhumce ka ba to da yana so ya sada zumunci ai kaga anan gurin zai faɗi maganar da ba daidai ba ya ce ali wallahi ban tuhumce ka ba da zai fada zumunci nan ai yayi wani magana ko ai nan gurin bata rai ne to yi yasa Allah ya shine sarkin iko yi yace ina zo na fada zumunci yi kuka kure yi ne belin yau me zai ce Allah ya gane da mu
wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa ahabba Allah man ahabba hasanan annabi ya ce duk wanda yake son hasan Allah ya so shi wa qala man ahabbani wa ahabba hadaini wa ashara ila hasan wa husain wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah annabi ya ce wanda yake so na yake son hasan da husaini yake son sayyidina ali shi ne babansu wa ummuhuma da fadimatu zahra kana ma'i fi darajati muna tare da iya darajoji ranar gobe kiyama wa qala sallallahu alaihi wa sallam shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa من أهان قريشا أهانه الله annabi ya ce duk wanda yake son ƙurayshawa in dai mutum yana son ƙurayshawa annabi ya ce nan ne ko من أهان قريشا أهانه الله annabi ya ce duk wanda ya walakanta ƙurayshawa Allah ya walakanta shi Mm.
وقال صلى الله عليه وسلم shugaba yana cewa قدموا قريشا ولا duk تقدموها
abin da za ku yi na halifanci ku sa ƙurayshawa kar ku sa wasu a gaban ƙurayshawa kar ku yi haka in ji annabi Mm.
وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا توبيني في عائشة annabi ya faɗa ga umma zulma ya ce duk Allah kada ku cuce ni akan Aisha haka annabi ya faɗa labarin yana da tsawo amma wanda ya duba Buhari zai ga yadda aka yi وعن عقبة بن الحارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه yace Uqbat dan Haris yake gaya mana yace mun ga sayyidina Abubakar Saddiq Mm.
وجعل الحسن على عنقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بأبيه annabi ya dauki sayyidina Hassan aka faɗa yana irin abin din nan sama yana cewa bi abi shabiyu yake annabi yake gaya masa ra'aytu Abubakar waja al Hassan ala unqi wa huwa yaqulu bi abi yace na ba da fansan uwata da ubana eh shi wannan bi abin ware shi zaka yi na ba da fansan uwata da ubana shabihun bi nabi wannan yaro da annabi ya kama laisa bi shabihun bi ali bai kama da ali ba eh wannan bi ali daban wancan wannan kuma na biyu in ka ce bi abi abadi bi abi wa ummi na ba ka fansan uwata da ubana shine shabihun bi nabi yaron nan da annabi ya kama laisa shabihun bi ali bai kama da ali ba to in ba hakin wayannan yayan bane ka faɗa hakin wani ne ba daidai bane amma ga yi ɗanka ne kai gaba ka ce ba da kai yayi kama ba da annabi yayi kama shi a nan kuma ƙara masa daraja haka idan sai na hasan daga cibiya zuwa sama gaba ɗaya annabi ne abin da ya ɗauka a jikin annabi daga cibiya ne zuwa sama nan sai da na huzaini kuma daga cibiya zuwa ƙasa ne na annabi da hasan da huzaini raba annabi biyu suka yi ya ɗau rabi hi ya ɗau rabi ya sa duk lokacin da kake son a hasan ba kana cewa ya huzaini labbai ka banda ya hasan to yi kenan rabin kake so ba ka sa rabi yanzu a jikin mutum ka ɗauki daga cibiya zuwa ƙasa akwai mutum to yi yasa muke cewa duk wanda ya ce yana son husaini baya son hasan ƙarya yake baya son husaini ƙarya yake shi sai na hasan daga cibiya zuwa sama na annabi ne gaba ɗaya annabi in kana so ka ga annabi daga cibiya zuwa sama to kalla hasan daga cibiya zuwa ƙasa in kana so ka kalli annabi to kalli husaini wannan ya ɗau rabin annabi wannan ya ɗau rabin annabi ko ya gani to kaga an hada ai sai an so su biyun annabin zai bayyana ko ba ku gane ba to kaji dalili ya ce da ba ka yi kama da babanka ba da ali kai kama ba ka yi kama da ali ba da babansa ya yi kama to ya sai na ali yake yi wa aliyu radiyallahu anhu yarhaku na ali kuma yana murmushi sai da na ali abubakar kana kinsa to hi kama hasan da husaini yake yana irin sabe wannan yana saukewa allan kuma yana murmushi to kun je da soyayya da take tsakani na'am wa ruya an abdullahi bin husayn labari ya zo daga abdullahi dan husaini yana cewa qala ataitu umar bin abdul aziz fi hadatin yace na je gurin umar bin abdul aziz akan wani bukana na inji abdullahi dan husaini ba dan hasan eh wani ruwayan yawwa dan ali dan abi dalib mhm.
فقال لي إذا كان لك حاجة فأرسل إلي أو أكتب فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي to lokacin da Muhammad dan yawa Abdullahi dan Sayyidina Husaini ya zo gurin Umar bin Abdul Aziz yana shugaban ƙasa sai Umar dan Abdul Aziz ya ce masa ya gaya masa ya ce akan wani biyan bukatansa fa qala li yace idza kana laka hajatu don Allah yanzu idan kana da bukata fa arsil ilayya ba sai ka zo ba ka aika mana awa ga duba ko wasiƙa ka aika min ma shikenan fa ni an sa mina ina jin kunyar Allah an yara ka alaba ga kar Allah ya ganka a nan gurin idan ka zo nan gurin mai yawa zai zai man laifi dan daraja ku ne ya kamata mu mu je ba ku ku zo ba
وعن شعبي قال صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جزا- جنازة أمه to labari ya zo daga sha'abi zai da dan zabati ne ya je ga jana'iza ala jana'izatun ne ga jana'izar mahaifiyarsa na'am ثم قربت بغلته ليركبها فجاء ابن عباس رضي الله عنه فأخذ بركابه
to bayan malami ya yi wa gawa sallah to zai juya sai kamar zamanin da a ce to ga alfadarin nan ga alfadarin ka akar makallahu a zai da dan sabitu kaga shine shugaban masu rabon gado ai eh a rabon gado ba sama da shi to zai da dan sabitu kuma makaran mahaddaci ne a zamanin annabi to sai aka fito masa da alfadarin sa zai hau to sai Abdullahi dan ba su dan bafa manzon Allah ya zo ba a kala birka ya rike fangalan kamar dai yau za ka yi ga mota bude ma kofa to fa qala zaid ya yace فقال زيد كل أنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم kai kai kai kyale aba aba dan dan baban manzon Allah wane mu warka mun isa ka rike mana bangali abinda ku ya kamata mu yi wa hidima ba ku za ku yi mana hidima ba Mm.
فقال ابن عباس هكذا نفعل بالعلماء to ai mu yayan gidan annabi in ji Abdullahi da Abbas mu jinin annabi ai haka muke girmama malami ai mu na zubar annabi ne al ulama go warasatul anbiya ai haka za na ba'al bil ulama mu haka muke wa malamai saboda karramawa da neman albarka na'am فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا sannan sai zaid din ya ga ya tsotsa hannun Abdullahi dan Abbas ya ce wa kala haka za umirna to mu ma haka haka umarce mu annabi ala bi ala baiti nabiyina mu dinga aikanta ahalin baitin annabi mu ma mu girmama ku Mm.
ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد رضي الله to عنهم ibn umar dan abdullahi dan umaru ya ga muhammad dan usama dan zaid dan harita maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am فقال ليت هذا عبدي kai to wannan kyakkyawan yaron yace wai da ma bawansa ne amma bai ba san cewa yana da wannan matsayi ba Mm.
فقيل له هو محمد بن أسامة Yace, a baka san wannan bane ai muhammad ne dan usama dan zaidu Mm.
نعم فقاطع ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرند sai sai nadama ta zuwa ibn umar ɗin daga nan faɗaɗa ibn umar razo sai ibn umar ya sun koyar da kansa ƙasa eh wani ƙara biyar da al'arzu da wani sanda hannunsa yana caccakan ƙasa saboda na da wa ƙala لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه annabi ya ce wai dama annabi zai ga yaron nan dama annabi zai ga wannan muhammad ɗin ɗan usama da annabi sai ya so shi shi usaman kaga zamanin annabi annabi yana son zai da ya haifi usama ma har komanda ya ba usama da zai ga dan Muhammad dan Usama nan wallahi da annabi sai ya so shi wa qala al-auza'i وقال الأوزاعي دخلت بنت أسامة بن زيد رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز to kaji auza'i ya faɗa yi ma a tarihin da maska na ibn asakira da zai darojojin nan sai da na ali da ma gaya muku shi ma tarihin da maska ne na ibn asakira mujalladi na arba'in da biyu mujalladi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai ka tadda na arba'in da biyu za ka tadda wannan falala na sai da na ali eh dan mujalladin ya kai tamanin to mujalladin sa na arba'in da biyu wannan ma na auzayin a tarihin da maska ne na ibn asakir to ya yake cewa na'am دخلت بنت أسامة بن زيد رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولى لها يمسك بيدها da gamsu binta Usama yar Usama dan Zaid ne sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ala Umar ibn Abdul Aziz ga Umar dan Abdul Aziz na'am ومعها مولى لها يمسك بيدها kuma tana da wani mai mata jagora tana rike da hannunta Mm.
فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها بين يديه ويداه في ثيابه to ka san ita wannan wato wanda ta ga yar Usama eh da hi- ita da kuma Muhammadan kamar wa da kane suke yi da Muhammad dan Usama da ita din kanta duk darajar ɗaya ne wannan mace ne wannan namiji ne tunda duk ƴaƴan Usama ne to lokacin da ta yi ga a lokacin ta tsufa sosai da mai mata jagora Umar wani Abdul Aziz da ya ga gunta fa kama laha Umar sai da Umar ya tayi ya tsaya ya girma mata eh ai wa ma ha maulan laha yumziku biyadi yana rike da hannunta yana mata jagora fa kama da Umar yana ganin ta ya miƙe ya tsaya wa mashayil ya dinga takawa ya zo ya tare ta hata ja'ala yadayha har sai da ya sanya hannayensa bai ne dai a hannunta ya sanya ja'ala ya dai hannayenta bai ne dai a gabanta mm wa yadawu bi siyabihi hannayensa suna tufafi haka irin girmama wannan da ake yi na'am ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه kuma yana tafiya yana sai da ya zo karaga wannan mulki ya zaunar da ita mm وجلس بين يديها tana kan gado shi kuma shugaban kasan ya koma ya sauka a ƙasa mm وما ترك لها حاجة إلا قراها ta iya me ya kawo ki ai yar usama ce ga abin da nake so daga ya faɗa sai a ce to an gama kuma sai me bukatar ki kaza an gama sai me kaza an gama duk abin da ta sani sai da aka biya mata bukatar ta saboda da annabi zai gani zai so ta to tunda annabi zai gani zai so ta to su suna son ta saboda kaunar annabi Mm.
ولما فرغ عمر بن الخطاب لابنه عبد الله رضي الله عنهما في ثلاثة آلاف ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة wannan ma yayin da guri da Umar bana hada yayin da zai na Umar ya yanka albahi eh albahi da zai biya a gwamnatinsa radiyallahu anhu li ibni akwai ɗansa Abdullahi eh bi salasa da alabin yace dan nasa yace a bai dubu uku sai gaba dan gidan sai na Umar dubu uku dirhami dubu uku shi kuma Usama dan Zaidu a wata salasa da alabin wa kamsa miya da Usama dan Zaidu a bai dubu uku da ɗari biyar eh da haka ya haka mm.
قال عبد الله لأبيه لم فرلته sai sai abdullahi abdullahi dan umar din ya ce liyabi ga baban na zalima bara da me yasa ne ka bibita shi a kaina eh wanda suke madina abdullahi suna da yawa akwai can abdullahi dan jafaru babban malami ne a madina kun ji ko sai akwai abdullahi dan abbas sai abdullahi dan umar nawa muka samu kenan sai abdullahi dan zubairu nawa aka samu kenan guda hudu aka samu ko abdullahi dan abbasu abdullahi dan jafaru abdullahi dan umaru abdullahi dan abbasu to akwai ɗayan su na biyar wanda na manta shi Mm, abdullahi bin wane ne to sun kai su biyar Eh, to su biyar dinnan ko su bakwai su ne abdulloli wanda a bada lat ake faɗan su a littattafai eh to sai ga baban nasa abdullahi ya ce baba me yasa ka bibita yi a kaina na'am فوالله ما سبقني إلى مشهد babu wani gurin yaƙi fa da yaron nan ya riga na zuwa hi usama Mm.
فقال له لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك daga abin da ya sa hi zai da dan sabiti annabi ya fi zan baban yaron nan da babanka shi babanka da yake nuna kansa yake nufi sai da na umar kaga baban yaron nan a gun annabi ya fi babanka shi kuma da yake ce masa ya fi baban ka fayi ne baban shi zai dina umar ne yana da da abdullahi da ya da yanka albahi sai ba abdullahi dubu uku Usama dan zai da aka bayi dubu uku da ɗari biyar yace babu me yasa ka bibita ni ba gurin ya kera ka ni ko na ba yace to ai akwai dalili uban naka annabi ya fi son ubansa da ubanka ya ubansa ya fi daraja gurin annabi da ubanka da babanka to saboda haka dole ne a wanda annabi yake so dole muke bibita shi haka annabi ya gaya masa to kaji gaskiya
وأسامة أحب إليه منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
yace حبي uzama din kuma dan zaidu dan sabitin yace uzama din shi na fi so da kai kai ɗana ne na jigi na amma na fi son ka saboda annabi ya fi son usama da kai eh da ɗana yanzu da kai kanka da usama an gama ko annabi ya fi son usama to saboda haka mu abin da annabi yake so yi muke bibitawa fiye da abin da muke so kai ɗana ne usama kuma annabi ne yake son sa fa azartu la sallallahu alaihi bi yaza na bibita san fa arzatu hubbi rasulullahi eh shine na bibita abin da annabi ya fi so akan abin da na fi so Mm.
وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم to jama'a ɗaya da rabi ya yi aiko in muka yi sallah kuma sai a dawo eh ayo annabi salati goma Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama sanan baki sanin ku da zuwa Allah ya bada lada daga ina ne daga ina ne ko bayani ne ko ziyara